فاتحة لصلاة الفجر أعوذ بالله من الشيطان ولا أوجهة مسلم أسأل اللهم صل على سيدنا سبحان ربك وسلام إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اذري لنا بهذا المهدر والتات به بنظرة تأتي لنا بالزفر إن الله أبنجي لا يظلم أحدا bai zaluntar ko mutum ɗaya ko abu ɗaya misali zarratin daidai da ƙwayar kiyashi Allah zai zalunta kowa ko ku da da ƙwayar zarra duk abin da ya fi abu kankanta ma to Allah ba zai zalunci kowa da shi ba wajen zarratin wato awan wato zarra asgaru namlatin ne ya zarra shi ne ɗan ƙaramin kiyashi ɗin nan ja ɗan ƙaramin kiyashi ɗin nan da an yanku su ha me ya zaluncin Allah ba zai sauye wa kowane mutum ɗaya ba min haka na fi daga kyakkyawan aikinsa Allah ya sauye wa mutum kyakkyawan aikinsa Allah ba zai yi wannan ba ya sauye wa mutum kyakkyawan aikinsa saboda kyakkyawan aiki ranar lahira ba ka so ya ɗan ragu ko kaɗan to a ce kuma Allah ya zalunce ka ya tauye ma ko da da kanki ya shi Allah ba zai wannan ba aw ya bi da hadi sayyi'ati ko ku Allah ya ƙara irin shi ya shi a cikin mummunan aikin mutum ranar lahira abin da mutum bai so mummunan aikin sa ya yawa to a ce ga Allah ya ƙara ma ko da da kanki ya shi kuma na zalunci Allah zai yin wannan amma Allah yana ƙara lada saboda shi kake nema ran nan Allah yana ƙara lada Allah yana rage alhaki saboda shi kake nema rannan Allah yana yin wannan wa yuti Allah to wa in taku zarratu idan wannan kwayar zarran ta zama to hasanatin kyakkyawan aiki ne yubaifuha Allah sai ya ta ninninka ta ya ta ninninka ta ya ta ninninka ta min asharin daga goma ila aksara min saba'in ata hatta kai ɗari bakwai Allah tabaraka wa ta'ala dan kiyashin nan aikin alheri in kai kaman kiyashi din nan Allah tabaraka wa ta'ala zai ta ninka shi ya ta ninka shi ya fi jiwa girma in kai guda ɗaya Allah zai ta ninka shi zai ta ninka shi zuwa goma zuwa ya fi haka har zuwa ɗari bakwai kamar yadda muka faɗa Allah mawadaci ne tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala mawadaci ne yanzu idan aka yi sallah kowane mutum yana da ladan lada ishirin da bakwai to ba shi kenan kowa a masallacin a bashi lada ishirin da bakwai lada ishirin da bakwai a'a sarauta Allah da wadatar ta haka sai ishirin da bakwai sai a buga ta sau adadin wa'annan mutane sai a ba mutum ɗaya ishirin da bakwai sau adadin mutanen a ba mutum ɗaya to akwai wanda hakan ma ya fi wanda za a bashi ishirin da bakwai ɗin sau adadin mutanen kuma Allah ya buga ta ba ba hisabi wani ku Allah zai ce ni da kai ba kirge kawai a haɗu wani ku bi gairi hisabi shi da Allah ba kirge wa yusuf sai Allah ya bayar min ladunhu daga wajensa min indihi daga wajensa mu ba a fatin linki linki kuma Allah zai iya rahamshe da bawansa ba shi da wani aikin ba shi da wani ladan Allah ya ebo kyauta daga wajensa tabaraka wa ta'ala ya bayar shi Allah tabaraka wa ta'ala ya fi karfin hankalinmu bare kuma hankalin marwaci Allah tabaraka wa ta'ala wai zai buƙatar ibadanmu in mun yi mu za ta amfana kuma bai tsoron saɓawanmu in mun yi mu zai cuta ka zo a zo a haɗa ma walima a kawo dukkan abinci amma da ka tashi zuwa wajen walima sai ka zama ka koshi ka zo a koshi to ai yanzu cin da za ka yi wa wannan walima ko ai cin ganin dama ne ko sai dan abin da kawai ya kai da ila wanda ake ganin shi ya dace ma ka ci sai dama ko ne sai dai ka dan dau wani dan wani ma alhaji in ka haɗa maka ni zo gala nake so kaji wai yanzu duk wannan kaji da wani ne wanda shi talaka yana ganin ga abinci a makaji alhajin na wani ma ko duk leman da za ka kawo yace ruwa kawai za ka bani ruwa kawai an kase ta kenan to Allah ta baraka wa ta'ala mawadaci ne ba so yake ya kona halittan ba ba so yake ya zuba mata laifin ba kawai kyauta ma yake so yayi su da haka cikin salonsa kawai tabaraka wa ta'ala ya jina haka yake bayarwa wa yutu kuma Allah yana bayarwa min ladunuhu daga wajensa ni indi daga wajensa ma'al muba'afai tare da wannan ninkawar tare da wannan ninkawa Allah kuma in yarda sai ya bada kuma wani abun kuma daban in ba zai yi ba mara Abdullahi ba shi tare da wannan ninkawa kuma sai ya bayar da ajiran sai Allah ya bada lada azima mai girma ruba ma yudillahu shay'a da yawa ma Allah zai bada wani abu min indiji ta wajensa laysa lil abdi fihi amalun wanda ba aikin bawa a ciki da yawa Allah zai ba mutum abin da ba aikin ka bane falalansa ce kawai wa zalika kama qala rasul sallallahu alaihi wa sallama wannan kuwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa idza jaa yawmal qiyamati da ranar kiyama yazo wa qafa rasul sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah zai tsaya wa shafa'a ya ceci halitta wa shafa'a al-anbiya wa annaba ma kowa ya je ya ceto wa shafa'a al-ulama malamai ma kowa ya je ya ceto wa shafa'a shuhada shahidai ma da aka shi wajen yaki ko wanda suka mutu cikin gyaran zuciya kowa ma ya je ya ceto wal mu'minuna duk mu'mine ma za su ceto hatta lan yaqati nari har ya zama ba kowa a cikin wuta illa man la shafi'a lau sai wanda ba shi da wanda zai cece shi ragowar wanda za su ragu a cikin wuta kenan wanda ba shi da mai ceto fa ya kullu rabbu tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki sai ya ce shafa'al anbiya'u annabana sun yi ceto wa shuhada'u shahidaina sun yi ceto wal awliya waliyaina sun yi ceto wal ulama malamaina sun yi ceto wal mu'minuna da mu'minaina lan yauka illa an aini ma sai in ceto ko kowa sai ya nuna shi ma ɗan rahama ne kuma wanda ya ba ta rahama gaba ɗaya ba za a gana sa ba ai lan yarka illa ana yanzu kuma ba wanda ya rabu sai sarkin shi zai yi nasa wa ana arhamur rahimin ni ne ne jin kan duwan dan jin kai ni ne mafi jin kan duwan dan jin kai duk wata rahama duk wani tausayi duk wata kyauta duk wani alheri da kake ji a zuciyanka Allah ne ya baka kaɗan daga ciki kai rahama duniyar ma kaf da baki da wai ƙwaya ɗaya ce tak a cikin ɗari Allah ya sauka duk wannan alherin da ake gani ƙwaya ɗaya ne a cikin ɗari Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka manzo Allah yake ga kafiri ya san casa'in da nan da bai dauke tsammani da rahama Allah ba to ana arhamur rahimina ni ne mafi jin kan masu jin kai unzuru kai mala'iku ku duba dinar cikin wutan nan kullaman kana fi qalbi misqalu dinar duk akwai wanda akwai misalin taro duk da musan taro ba a ce sisin kwabo wanda kuɗi ne ya bi kucika ko ita ta sami kankanta ko duk duk wanda da tafi kankanta a ciki to ku je ku duba wanda akwai miskalin dinari akwai miskalin taro a cikin zuciyarsa min imanin na imani fakar joni man nari a fitar da shi daga wuta a je a duba wannan fa yi kuruju na kalkan kasira sai a zo a fitar da mutane tsayawa fa ya kuli sai Allah ya ce unzuru a koma man kana inda wani su dinari ai dinari muka ce da taro aka ce ko kai a wannan yayi girma a je a gano rabi kuma duk wanda yake da rabi ma a je a fito da shi fa akarju ku fito da shi fa yukrujuna kalkan kaseeran sai su fito da halitta mai yawa fa yaqulu sai Allah ya ce unzuru ku ko koma ku dubo su nari cikin wuta man kana inda hu misqala zarratin da wai rabin taro muka ce ko yanzu ko kwaya zarra ke da shi ko bai da kwaya kiyashin nan kai ko kwaya abin da ma sai ka sa wani abu da zai girmama ma sannan za a gani ku je duk wanda inda hu misqala zarratin duk wanda yake da kwaya zarra min imani da imani fa akarjuhu ku fito da shi fa yukhrijuna khalqan kaseeran sai su fito da halitta mai yawa wa ba'da zalika bayan bayan haka kuma fa ya akuzu qabdatan sai ubangiji ya danko danka lan yasbit lahum khairun wanda saba yin alheri ba da kai kafu ba saba yin alheri ba wai dukkan jannata a shigar da su aljanna bi fadli da falalarsa wa karami da karamin sa tabaraka wa ta'ala wannan masnadin ahmadu fa hadisi ne ba wai magana wani malami ba ma sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haza ma'ana wannan shine ma'anar wa in tafa hasanatu in ta zaman to kyakkyawa ya ba'i fa sai Allah ya ninninka ta wa yuti kuma Allah yana bayarwa min ladunhu daga wajen sa ajran lada aziman mai girma yuti shay'an sai Allah ya bada wani azumi in ji daga wajen sa faqat laysa lil abdi fi ayyi sabrun ba da yi wani sawabi ba wannan falala Allah ce tabaraka wa ta'ala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف قاقا يا رسول الله ذاك دلم رين كافرين دنا da munafikai din nan idza jina min kulli ummati idan muka zo daga kowace al'umma bi shahidin muka zo mata da mai mata shaida yashhadu alaiha da zai shaida a gare ta bi amaliha da aikin ta huwa nabiyuha ya kaga idan muka zo kowace al'umma da annabinta wati ina muka kai ku wati ina muka kai ma muka zo da kai ya muhammadu ya Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala haula muka zo da kai abu sa al'umma nan taka shahida kana mai shaida a gare su shahidan ala haula mai shaida abu sa wannan wannan aya rahama ce ga muminai kuma azaba ce ga munafikai masoyin manzo Allah dadi ne gare shi annabi za a kare ma shaida ya ka gani kai masoyi to shi ko kafiri ko munafiki kuma ai bala'i ne a gare shi ko inda dama baran ba wailin liman shufa'a'uhu kusama'uhu yawmal qiyamah azabar tabbata ga mutumin da wanda zai cece ka shi zai ci kwalaka gaban Allah shi zai kake riya ya cece ka kuma shi zai zai ci kwalaka ya ce Allah ya ce mun kaza kaza kaza kaza har sai a gyara to muka zo da kai shahida ala haula'i mai shaida abu sa wa'annan idza ja'a yawmul qiyamati idan ranar kiyama ya zo yuja'u bi nuhin za a zo da annabi nuhu alaihi salatu wassalam wa huwa awwalul anbiya shine farkon annabawa fa yuqal lahu sai a ce da annabi nuhu hal ballagta jibrilu يقال يجاء بنوح لا أظن نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول الأنبياء شنو فيكون النبا فيقال له سيأتي النبي نوح هل بلغك جبريل كينو جبريل يا كاما تاكو ما أرسلت به إليك abin da aka aiko zuwa gare ka jibril ya kama fa ya kulu sai annabi nuhu ya ce na am ballagani jibrilu haka ne jibril ya kama wa anta to shi kenan sai ake to kai kuma da jibril da kama har ballanta li kaunika kai kuma ka isa ga mutanenka ya kulu sai annabi nuhu ya ce na'am ballanta li kaunina isa ga mutane na ina da ummatu nuhu sai ake to ina al'ummar nuhu ku tashi ga nuhu ya ce ya isa mu ku tashi aji ko tseren nan ina al'ummar nuhu to ku tashi to sai ake ina da ummatu nuhu ummatu nuhu sai a kira al'ummar annabi nuhu har ballaga kun nuhun annabi nuhu ya isa muku da wannan sako ya kulu na sai al'umma annabi nuhu sai ma ja ana min bashirin wala nazirin wa ma aka ce waye sunan sama mu mu ga wani dan gargadi ko dan bishara wa mu san wani nuhu ba ba wani nuhu da ya zo mana ma ja ana min bashirin wala nazirin ba wani mai bishara ko wani mai gargadi da ya zo mana sai ya kulu Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce man yashhadu laka ya nuto nuhu mutanenka sun ce baka je ba waye zai ma shaida annaka ballarta cewa ka isa ya kulu sai annabi nuhu alaihi salatu wa salam ya ce ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam azumma annabi muhammad shi za ta yi min shaida sallallahu alaihi wa sallam fa tashhadu ummatu muhammadin sai al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta shaida anna allah tabaraka wa ta'ala anzala alqur'ana allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da qur'ani al'umma annabi muhammad sai ta shaida anna allah tabaraka wa ta'ala anzala alqur'ana an fatashhadu ummatu muhammadin sai al'umma annabi muhammad ke shaida anna allah ubangiji anzala fil qur'ani ya sauka a cikin qur'ani inna arsalna nuha ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatihum azabun alim ai ta karantowa a sura sai ma aka tasu motsa su to guda su ji hijran shi ta karantowa shi ta karantowa shi ta karantowa a wannan daga falallar qur'ani in baka haddace to ya ka je ka fada in baka je ka shi kenan سيأتي الله يتوقع في القرآن في القرآن إنا أرسلنا نوح إلى قومه إلى آخر سورة حيث وكشن سورة فشهدوا شهد بأن نوحا سوى أن نوح قد بلغ يا إسد ساقون دا أكا أيكيش لشي وهم كفروا كان أن نوح ليش كفافر شي فيشهد الرسول صلى الله عليه وسلم سوى لما سيدوا ويكو إن شهد الزريا أكا يمي كو سوى يميني ومسانكو وما كل يوم ذوك يوم نسكي ما أنه محمد jito ya ake yi zo kai wani shaida ce Allah ya saukan mana da ya sauka annabi da Qur'ani ya karanta mana sai ake to annabi wannan da suka ce wai kai aka kawo Qur'ani nan karanta mana gaskiya ne annabi ce gaskiya ne na yarda da shaida shi ke nan annabi ya ta Allah ya yarda tabaraka wa ta'ala ita gaskiya ne kad balagahum kafaru sai shahadu rasul sallallahu alaihi wasallam sai ma shi ne girma da aminta Allah tabbata a gare shi ya shaida anna ummatahu cewa al'ummarsa wasaɗin adalai ne udulin adalai ne kiyarun zababi ne su kubalu shahadatun ana karɓar shaidar su da wannan aiki ta karɓar shaidar malamai da karatukansu da adalcinsu da komai cewa al'ummar annabi yayi al'ummar ta shaida sallallahu alaihi wasallam sun ma haka zalika sannan haka za a yi to annu zauna ka ku fita kai mutanen su a bubbuge su to ina salu tashi kai ma ya aka yi jibril ya kawo ina mana duk ma'aikan nan ɗari uku da goma sha uku kuma duk sai an yi sai an yi wannan kuma al'umma tana kai musu kowanne a karanto karatunsa kowanne a abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh haka aka yi sallallahu alaihi wasallam kana rasulu sallallahu ثم كذلك الى اخر الامم حتى zuwa karshen al'ummatai fai ja ubi muhammadin sallallahu alaihi wasallam to shugaba kai ma tashi aji ya aka yi kai ma tashi ka biya aka yi fai ja ubi muhammadin sai a zo da Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shahidan alaina na hannu shi ko mai shaida a gare mu kana rasul sallallahu alaihi wasallama jahilan zalikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune fa nazala alaihi wata rana fa nazala alaihi jibril sai jibril ya sauka a gare shi wa qala to shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tijani rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nan za a ji alheri da abin da muke da ma dun alheri sai an fada sallallahu alaihi wasallam jazakallahu anna kullu khairin wa qala lahu jibril ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ya amuruka Allah yana horanka an tasma alqur'ana min ubayyinika abin to wannan hadisai ne guda biyu inna Allah ya amuruka an tasma alqur'ana min ubayyinika abin fa arsal rasul ila ubayyin qala hu amarani rabbi bi an asma minka alqur'ana qala hu sammani bi fi wa baka faran fa qala yaqra'u min awwal surati nisa hatta balaga وكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا فقالت aina rasul sallallahu alaihi wasallam qala wa hasbuka hadisai ne guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala yana ya hore shi ya karanta wa'ansu daga cikin sahabban ma Qur'ani kaman Ubayy bin Ka'ab bin nan hadisi ya zo manzo Allah yake masa Ubayy Allah ya hore ni karanta ma Qur'ani kaji sai ce ya Rasulullahi Allah ya faɗi sunana yace ka karanta Ubayy bin Ka'ab Qur'ani ya ji Allah ya ce ƙwarai kuwa sai ya sa kuka. Allah ya ce bari ni sake sakon Allah mana. Bari ni sake bari ni sake bari ni sake sakon Allah. Shi ke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa lan yakun alladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin har zuwa ƙarshe sahih al-Bukhari. To sannan wannan hadisi da shin zai kawo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji Abdullah ibn Mas'ud shi kuma wannan yace karanta mun Qur'ani shi. ya ce Rasulullah ina karanta ma Qur'ani ka ji bayan kai aka farkowa yace ina so in ji shi a bakin wani na ina so in ji shi a bakin wani na kamar mahaddaci ya sa kafe din karatun Qur'ani yana ji a ƙarfi ma mahaddaci ne ga Qur'ani na a wajensa amma kuma sai ya dinga jin daɗi ya dinga jin daɗi ya gama wai wai abin nan da na haddace ne kuwa ko ku ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina so in ji shi a bakin wani na to sai Abdullahi bin Mas'ud ya bude suratul nisa'i ya dinga karantowa har ya zo kai fa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida fa fadat aina rasul idan manzo Allah ka dinga faran yadda hawa manzo Allah ya dinga kuka shi mahali ya kama shi sai manzo Allah ya bige shi da kafa yace hazuka ya ishe ka ya ishe ka yace sai na daga kaina na kalle shi fa idza ainahu tazrifani sai ga idan dinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana zubar hawaye hazuka hazuka to wannan kofa ce ta rahaman Allah tabaraka wa ta'ala duk da baki da Allah mai rahama ne gare mu an abaya bin bustani radiyallahu ta'ala anhu ya rasu to yake nan baya babban wadi bayan sahibul hali kenan majzubai ne na hadaran Allah bayan an gawa kunna yace wani muridin sai ya dariya kuma kunna shehi yanzu yanzu ke da yake Allah ne ya yi min wani abu na ga mala'iku sun tambayi shehi man rabbuka yace ah ba ga nan a gaban sa ba ku tambaye shi ni bawan waye ni ba na ni gaban sa ba ku tambaye shi ni bawan waye in na ce ni bawan sa ne ba bawan sa bane na yi ƙarya in kuma ga bawa ga ubangiji kuma da rashin abu kun zo kuna tambayar bawan waye shi bawan waye ku kuna kana kuna kuna da gani kuwa ai ku ka raina ma mai gidan ma ba wanda ya raina shi shi ne ku tambaye shi ga shi na to wayannan mutanen ne suka sauka to ai ma'arifa sosai a tsari a cikin zafin Allah kaga wanda zai shigo ya tambaya zan buga ko sai ka ce to zauna yau sai an yi mazakir da kai kai kuma sai an yi mazakir da kai kai kuma ran mu ya tafiya ka amma to yake na aga wanda zai kara shigowa wannan to yake dan tuna abu da shi da mustawi ka za ko malakan malaiku suka zo masa قال له مرة كنت أقول لك كيف أعرف أنك قال لا تزعل لأني كنت تنديني فلا كنت تنديشي man huwa ku tambaye shi in qultu inni abdu in nake ni bawan sa ne walan ya kabal bai karba ba la fa'ida ta biya za ba bai mun amfani ba salahu in qala inni ana abdu in nake ni bawan sa ne kazalika wannan kenan wa illa in ba haka wala fa'ida ta fi kalami ba fa'ida cikin magana ta ruhul bayani ya kawo wannan tafsir ruhul bayani to
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تستوي بهم لرجوا ولا يكتمون الله hadisa ranar da muka zo da annabawa din nan ya rasulullahi sai ma kuma muka zo da kai yau ma izin wannan rana yau man najibi ranar da za mu zo da kai din nan izin nan ya wadda lazina kafaru kafirai za su yi guru wa a saurin rasula wanda suka safi Allah suka kafi kuma suka sabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su zuru lauta kawwa bihim larabu ina ma ƙasa ta ta shafe da su su ma su zama ƙasa ina ma su ma su zama ƙasa ya tamannauna duk kafirai za su yi buri a wannan rana da an ya kuno turaban ina ma su ma su zama turbaya da uzumil hauli saboda girman masifar da suka gani rannan kama fi ayatin ukura kamar yadda ya zo cikin wata aya kuma waya kuru kafir ya laita ni kuntu turaba kafiri ya ce ina ma na zaman to turbaya yadda wannan kufaru kafirai suna gurin an ta tasawwa bi yin larabu kasa ta biye ta da su kuma su zama irin kasa waya kunu turabun su zama kasa wala yaktumun Allah hadita rannan ba su su koyewa wa Allah magana ba min ma amilu abin da suka aikata wa fi waqatin akara to lahira wuri wuri ne nan Allah ya ce ba za su koyewa wa Allah magana ba akwai wani waje kuma in Allah ya tambaye za su wallahi ma kunna mushriki mu waye aka ce kafirai wallahi ba mu bane wannan laifi da aka ce mu duk ba mu bane kaga nan kuma kata mu ko sun koye to hali hali ne idan an tambaye su kun yi kararar su ce wallahi ban yi ba sai Allah ya ce to bakin nan ne karya ya shiru bakin ne karya kai kai kafa baki suke kararar su ce an yi sai sai ka faɗa mutum ya ta hararar kafa mun ta kuka ina ta faɗa ko ya ta hararar baki ko ya ta ya ta hararar hannu an rufe bakin da ba zai faɗa ba shine sarkin ƙarya mutum ya ta hararar kafarsa ko hannayensa duk suna ta bashi abu ko kuwa ma akwai ma maganganun da malamai suka yi Allah ya saka musu alheri kuma ba su zo irin zamanin mu ba wayan suka ce a'a ma lokacin laifin ma za a ɗauko a kawo shi gashi a gaban lokacin laifin to wannan ko mu zamanin ma ai ba wani abu mamaki bane ko yanzu za a ɗauke ka kana yin wani aiki kuma kowace rana a ga dama a ɗauko aikin nan in na alheri in na sharri ko to Allah tabaraka wa ta'ala ya kace komai to la yaktumuna Allah hadisa to wannan zai iya yiwa bayan sun yi wancan ƙarya din ce lokacin akara yaktumuna hu sun boye shi ya kunna suke wallahi rabbina ma kunna mushrikina wallahi ubangiji mu ba mu tara komai da kai ba ma baina hatin al-ayatin tsakanin wannan ayoyi wallahi rabbina ma kunna mushrikin wannan boyewa ne sun boye ka gani ha za ka tumu wannan boyewa ne wa guna anan kuwa bayan an sa bakin su yayi shiru Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa la yusmina Allah hadisa za su koyi wa Allah magana abubuwan da suka aika ba li'annahum hawalu kitmana domin su sun yi kokari su koye wallahi rabbina ma kunna mushrikin sun faɗi haka faka kama Allah ala afwahin sai Allah ya rufe bakunan su Allah ya rufe bakin su faka kallamat al-a'ba'u kullum sai ga fansa dinga yin magana na takar kullu jarihatu kowace gaba sai ta yi magana bima amilar da abin da ta aikata falan yaktu mushe an ba su iya koya komai ba يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا آجري سبيل hatta tabtasilu ya ayyuha allazina amanu ya kun da kuka yi imani la taqrabu salata kar ku zo wa sallah ba ku santar da ma kar ku ma'ana kar ku zo sallah wa antum sukare kuna cikin maye hatta ta alamu ma ka kuluna har sai kun san abin da kuke faɗa al'ayata wannan tana daga cikin wato ayoyi na maganganun giya duk da baki da wannan tana daga cikin ayoyi na maganganun giya farko farkon maganganun giya Allah zaman maka yabanta ma kai giya kafin a halar- a haramta ta kafin Allah ya haramta giya banza ce kawai shayi ne kawai kafin a haramta shi amma bayan an haramta shi ya zama mummuna abu ya zama laifi kafin a haramta shi menene banza ne shayi ne kawai amma bayan Allah ya haramta shi ya zama mummunan laifi dan an ce wane ya sha wane ya sha wane ya sha kafin a haramta shi dan yanzu an ce ka sha shayi sai ne da a ce zamanin wani annabi ne Allah ya iya cewa ya haramta shi yanzu kuma bayan Allah ya ce haramta shi in ka shafa to laifi kenan to jiya akwai a maganganu an yi abubuwa manya sun sha sun yi tambele da yawa wannan kuma bin lafiya kalau kafin a haramta ta da haka da aka haramta ta ai aga waɗansu daga cikin ma muminan ko waɗansu daga cikin munafukai sai suka shigar da shakka to yanzu an ce an haramta shi kenan an daina sha to ɗan uwanmu na da da suka sha shaya za a yi da su Allah ya ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati mattaqaw wa mattaqaw wa hasa ba komai sun gama bare ma an riga an haramta to farko zaman maka da ya ban giya ma qur'ani yayi a zaman maka ya ban giya yayi sannan ba zancen ba a yi zancen haramta ba Allah tabaraka wa ta'ala ya min samaratin nakili daga cikin ‘ya'yan dabino wal anabi da ina bai tattake nuna min sakaran kuna yin jiya da shi kuna yin jiyar dabino jiyar inabi wa rizqan hasanan arziki mai kyau da yanzu ba ba wuya da ka fito a siyar abu ne da laraba suna so su sha ya tabbiyar musu da bakin ciki mawaƙa su ta waƙa jarumai su ta jarumtaka kaza kaza warikan hasana kaga nan maka yaban jama'a to sai da aka dawo madina kuma daula ta fara kafuwa kuma abubuwa suka fara kafuwa sai kuma ce ce ku ce aka dinga su wai ne hukuncin giya din nan dai yanzu dai ma zauna dai manya dai a dinga dan irin abubuwa tana sa a ga kamar mutum yayi wasa yayi kaza ku shigo ku ba shi hanya maso duk amma maso to wannan ya hukuncin ta to Allah ya sauka yas'alunaka anil khamr wal maisir suna tambayar ka hukuncin giya da shata kul fihi ma ismun kabirun ka ce akwai zunubi mai yawa a ciki wa manafi'ul linnas da amfani ga mutane akwai amfani kaga nan ma da dan laifi amma da amfani ga mutane za su banta bakin ciki su bacci su kaza su kaza dai wa'annan da amfanuka a ciki ta kuma mai shiru yanzu yanzu kuɗi ya zo na banza idan haka aka samu mai shiru abu mai sauki ya shiru ne da yanzu da sauki ka ɗanɗana dai ta sako ka gaba an kuma an ta baka yanzu yanzu ka yi maya maya da kuɗi to akwai sabo mai jira a ciki akwai abu to sai wannan ita ma tana daga cikin ayar ya yi wallazi na amala la ta karabu salata wa an tuntu kayi hatta ta alahu ma ta kuluna kan ku kusanci sallah kuna maye har sai kun san abu da to sai na ali ya gaya mana sababin nuzulin wannan aya sai na ali karamallahu da cikin hadisin da turmuzi yake fitarwa yake cewa ya tsalunaka an musamman to la ta karabu salata wa an tuntu kayi hatta ta alahu ma ta kuluna shariba ba'arun wa taraka ba'arun fa'amila abdurrahman bin auf abdurrahman an auf ne ya mutu walima Abdurrahman dan Auf ya walima wasu habara kubara a sahabat ya kira manya manyan sahabbai aka zo aka ci abinci kuma aka sha shikenan aka sha fa aka zu suka sha wa sharibul kamra suka sha giyar suka goshi wa qaddamu sai lokacin magariba ai wa qaddamu sayyidina ali ibn abi talib li salatil magariba aka sa manya su ne za su yi sallar magariba to kuma an ja an koji fakara a suratul kafiruna sai ya karanto suratul kafiruna sai aya kana lafiya kalau ma ya kai da kullu ayyuhal kafiruna bare kuma ana rikici duk sai ta harki da la abudu abudu duk da rakin sai harki Allah ya ce kai da tije ka a kara irin haka ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mu'minai la taqrabu salata kafu qala kusantar sallah wa antum sukari kuna maye hatta ta'lamu ma takuna har sai ku san abin da muke faɗa rawu tirmidhi imam tirmidhi ne ya fitar da shi shine yake cewa haddathana haddathana abdu bin humayd حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن ابي جعفر الرازي عن عطاء بن سعيد عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي ربيع بن ابي طالب انه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما عبد الرحمن بن عوف يا عيسى كامنا ابن شفد انا في كرام وسقانا من الخمر يشاهد موجيا فاخذت الخمر من ناجيا ترقى daga gare mu yanda tarika wa hadarat salatu sallah ta zo fa qaddamu ni sai suka gabatar da ni mana sallah kai ne liman fakara ta kuli ya yi alkafiruna la abudu ma ta abuduna duk sai kuli ya ta rikice wa nahnu na abudu ma ta abuduna fa anzalallahu sai Allah ya sauka ya ayyuhal ladina amanu ya kun da kuka imani la taqrabu salata ka kusanci sallah wa antum sukare kuna cikin maya hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa hasanun sahihun hadisi ne ingantacce babun tafsiri to wannan abin da ya faru kenan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ya ayyuhal ladina amanu to wannan wannan ya faru ga manya kala kala hamzatu bin abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu ya faru gare shi yadda ali yake cewa bayan na yi auren matata ana shirin za a tare a yi walima musnadin ahlul ana shirin za a yi walima a tare to an yakin badar na samu ganimar rakumi guda daya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara min rakumi guda daya yanzu na zama ina da rakuma guda biyu kenan sai da ce alhamdulillah tun daga annabi ya aura min yarsa bari in je in yo itatuwa in yo kiraruwa gamba in je in ɗebo gamba an kawo makera su siya don in samu abin da zan yi walima da shi ya zo ya shirya da wani makeri na bani kai nuka sai na zo ya shirya da makeri na bani kai nuka cewa zai je ya dinga yo masa ice yana samar yana siya domin ya samu kuɗin da zai yi walima matarsa shi kenan ya zo ya ɗaure raguman nan kofar gida yana ya shiga gida zai ɗauko surada da igiyoyi ya zo ya ɗaura to ashe makotan inda ya ɗaure ya kuma ashe hamza yana nan zaune ciki shi kuma yana shan giya shi kuma bayi suna wasa shikenan sai wata shekaniya ta ce hamza mai kyauta din nan ciyar da mu kitan rakumar can mana so ya mana kitan rakumar can mana ita nan jiya ta kai inda ta gaje na hamza ya tashi ya je ya farfe cikin rakumar rakuman guda biyu ya faso hantar su ya faso hantar su ya zo ya ga samu sai na zai ce ba abin da ya ji ita ne sai fitowa ne zo na samu rakuma na duk an keta na zo na samu rakuma na duk an keta ido ban taɓa ganin irin abu irin wannan ba ban san lokacin da ido na ta zubar da hawaye ba ke sai na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na tarar da shi yana zaune shi da zaidi bin harisata annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kalle ni sai ya ga akwai wani abu a fuska ta sai ce aliya ki a rasulullahi hamza ke me baban me kuma gaffan su ne me baban na me yake ka ji ka ga abin da annabi sai mu je mu gani annabi ya zo ya gani sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gani sai ce mu shiga ina inda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga kada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dai manzo Allah ya ce aka ma ya fi na far farta dahu ya lulluba sun man dalaka ya shi sannan ya tafi wattaba wattaba'atu nabi shi ana wa zaid bin harisa ni da zaid dan harisa hatta ja al-baba har manzo Allah ya zo kofa allazi fi hamzatu wanda hamza yake ciki fasta azana manzo Allah ya nemi izinin zai shiga fa idza huwa shurubun sai ga hamza jiya ta kai ta ko ina fata suka rasulullah ya lumuhu manzo Allah ya dinga zargin sa kai babba da kai kai haka ka kashe dabba kai kaza shi ma fa'ala fa idza hamzatu mughmaratun ainahu sai ga hamza idan dinan su sun yi ja sun yi da fa nazara hamzatu ila rasulullah hamza ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam ثم صعد sannan ya kalla sosai ila rukubati ya haɗi zuwa gwiwarsa tun daga gwiwa ya kalli jeran kallon mashayi sun ba sa'ada ya hau da kallon ta nazara ila surat ya haɗi zuwa cikin annabi sallallahu alaihi sun ba sa'ada ya kalle ya kalle ta nazara ila rabbi ya haɗi zuwa fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala hamza sai hamza yace wa hal antum illa ajid abi kai ku ba bayin ubana bane tashin hankali za ku zo gaya min wani abu fa a raba rasulullah sai wanzu Allah ya san annahu samali anna yayi maye ba ce san ma me ake cewa ba kana kasa sai wanzu Allah ya koma ta baya ba dama a juya masa baya ta dauki ne nan ga karfi ga kuma abin da yake ciki kana ka sai wanzu Allah ya koma ta baya ala yake bai ta baya a hakara yana ta baya wata raja har ya fita wata rajina ma abu muka fita ta to wannan kenan sannan an yi walima gidan sa'ad bin abi waqas nan ma aka sha bayan an sha an kusa kai wani sai ka tare kana yin waƙar yakin da aka yi tun kafin musulunci kuma yana faɗa sa'ad bin abi waqas ya ji haushi ya zaba kaya zuba masa aka ya zaba kaya zuba ma har kan wannan mutum ya fashe aka zo dai da rigima gaban annabi sallallahu alaihi wasallam Umar ya ce ya Rasulullah baka roƙon mana Allah shi abin nan a daina shan sa ba a daina son abin nan mana da manya za su dinga yin irin wannan to wannan wannan irin wannan ta faru da yawa har Allah ya haramta ta da surar da zamu zo nan ga innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amal fasalibu la'alla innama yurishu an yaqa bainakum al adawa wal baghdha al khamru wal maisir hadi zuwa karshe to Allah ya haramta ta Laraba suka dinga tasowa Muhammad ya za a yi wannan abu namu mai daɗi ka haramta mana. wani shugaba na wata kabila ya ji labarin ai an ce an haramta giya shi abin na haka addinin Muhammad ya wannan a tashi addini yake na haka to yake na ya dawo da wani dan uwansa shi ma dan uwansa babba ne wazirin sa ya zo aka zo masa kai Muhammad me yasa giya din nan mai daɗi za ka haramta mana ita maza Allah yake dalili kawai wani ya sha ya ɗau takobi ya tsince wani kafa sai wani ya dinga sa rigar sai yana rike kafar a ji akwai wani cikin manyan da haka ta faru mu zuwa da ka ji ana suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah mun ce ta ba wannan ubangiji Allah kai ma'aikin Allah ne a shi akwai wani a cikin manyan nasu ya taɓa zuwa mashaya wani ya sha giya ya tafi yana tashi da takobi kawai sun ke ma kafa kafa ka ta koce da shi da ya kuma wala bai san wannan ba suna can garin su aka wannan ana zuwa kuma aka tambaye manzo Allah ya ce dalili da ce kawai wani ya je ya sha kawai ya ɗauka ko ya tsince wani kafa abin da ake tsoro ke ya ce a to shi kenan wannan karo dalili to haka ake shi kenan aya ta sauka ma alhamdulillah aka haramta to yanzu bayan an haramta ta ta zama haram ba damar wani ya sha ba damar ko ɗan kaɗan binta zancen ko ita jikinta halal ne mayan nata haram ne ko kaza kaza wannan duk abu to kuma wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a cikin hadisi ya kara kullum muskirin haramun duk abin da zai sa maye ma haramun ne duk da baki daya ya yi wanda zina amur ya kun da kuka imani da Allah ta baraka wa ta'ala la ta karabu salata ka ku kusanci sallah la tu sallu ka ku yi sallah wa antum su kare kuna cikin maye yana shirki yana sharabu na daga abin sha hatta ta alamu har sai kun san ma ta kuluna abin da kuke faɗa bi an ta subu ku wasake fa qara ar-rasul hadhihi al-ayata sai manzo Allah ya karanta wannan aya fa qala umar sai umar yace Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan kafiyan Allah ka bayyana mana cikin giya bayani isasshe har yau dai wannan bayani bai isa ba ila al'ana ma bayyana hukuma har yau hukunci bai bayyana ba ba a zuwun ya shirabu sai ba a riya dinga sha idza arada nauma in yana so ya bacci billahi cikin dare sai ya sha ya tafi kuma ya bacci wa yasubu qabla salati kafin sallah asuba kuma ya wasaki qabla subi فيصلي صلى هو غير سكران بعد ما يبا وبعضهم بعض ترك مطلقا يتي ما أنبت ما جباكي ده حتى نزلت الآية الراجعة آية تغسو كما تسوكا من سورة المائدة تسكين سورة المائدة ذا أزو غضمت عليكم الكمر تماما كما تقرنا أكا حرم تاتا جباكي ده ولا جنوبا ولا مي كفزو صلى كنا تسكين مائي haka wala zunuba haka mai janaba ma kai ya zo sallah kai ya shiga masallacin ma da ake yin sallah din ma ba ma wai sallah din ba janaban nan kwa bil ilaji ya sa azzakarinsa ne saboda hadisin in kaciyoyi biyu suka haɗu wanka ya waje ba in mutum ya saka iyalinsa ko bai mani ba wanka ya waje ba to ya yi janaban nan ne da ilaji au in zali ko ko ya yi janaban nan ne da janaba ya ko da bai sadu da iyalinsa ba ko kwanci ko wani abu to shi ma ba zai yi sallah ba sai ya yi wanka sannan ba zai shiga cikin masallaci ba sai ya yi wanka illa adiri sabilin sai mai shigewa to Allah don annabi mai maganar nan na waje mun haɗa ka da Qur'ani ba dan mu ba mai maganar na waje a'a ya sako ba ku za ku yi magana ba ni zan magana masu maganar nan na waje mun haɗa ku da Qur'ani ki shiru in ba haka ba kuma ku yi wala sukar wala junuban illa ajiri sabili bil ilaji illa ajiri sabili sai dai ne tsallake hanya ba laifi idan hanya ta biyo ta masallaci ko za ka ɗau wani abu a ciki to dan kana da janaba ko baka yi wanka ba ba laifi ka shiga ka je ka ɗauka amma in dai ba ka biyo hanya ba ha kai kana daga cikin janaba ba wani dalili ka shiga cikin masallaci haramun ne wannan to illa adiri sabili sai ne tsallake hanya la ta qarabu salata ko kusanci sallah wa antum junubun kuna cikin janaba illa mustazina sai dai masu shigewa musabiri ne masu shigewa masu tafiya hatta tattafilu har sai kun yi wanka falakum an tusallu idan tasaltu in kun yi wanka ka shikenan sai ku yi sallah amma qabla al-iktisal amma kafin mutum ya wankan janaba fa nayo an qurbani mawafi salati an hana shi ba ma wai ya sallah din ba har inda ake sallawa ba zai shiga masallaci ba ai al-masajid masallatai illa uburaha sai dai in shige ta min gairu mukutun ba ya zauna ba idza kana shakku zunuba inda mutum yana da janaba la ya kullu masjid ba zai shiga masallaci ba hatta masjid baiti har masallacin ɗakin ka ai mutum a cikin ɗakin sai yakan kai keɓe wani waje da zai sa da duma nan zai dinga wurgansa ko zai dinga tun kana da janaba har nan ba za ka zauna ba sai dai in ɗauko wani abu za ka yi kawai ka shige nan wajen to amma har nan ba ka sallah ba za ka zauna ba hatta masjidar baiti har masallacin ɗakin sa musallahu wajen sallarsa la yankusu fi ba zai zauna a cikin sa ba illa abiri sabilin illa abiri sabilin sai mu tsallake hanya fa qadar وإن كنتم وإن كنتم مرضى أو على سفر لو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وإن كنتم مرضى إن كنتم أنتم مرضى لافية مرضا رشل لافية يضره الماء da ruwa zai ƙara rashin lafiya in kun yi amfani da ruwa za ku fi da ruwa aw ala safarin ko ka zamanto a cikin tafiya aw musafirina ko kuma tafiya da ruwan kana da shi amma matafiyi ne baka san lokacin da zaka samu wani ba in kai amfani da wannan ruwan kana tsoro ka halaka to yanzu kuma ka zama matafiyi kenan ga ruwan ma amma kuma zai ishe ka ba wa in kuntum marade marasa lafiya wala safarin ko matafiya aw musafirina wa antum junubun kuna cikin janaba aw mudisuna ko kun yi tari aw jaa ahadun minkum min al-ga'ib ko ɗayan ku yazo daga banɗaki huwa makanul mu'id shine wurin da aka tanada li qada'il hajat dan biyan bukata ai a hadasa ai dan ku yaje ya kari aula musu mun nisa ko ku shafi matan ku jama'atu ruhun nan kuka sadu da matan ku an ce qur'ani dacci da ne ba zai faɗan abu da algasar haka aula musu yake aula musu mun nisa ko kuka shafi matan ku ba wai shafa haka kawai ba ma'ana kuka sadu da iyalin ku falan ta jidu ma'an to duk in kuna da wannan ga ba ku da lafiya ko kuna cikin tafiya ko kun sadu da matan ku ko kun yi kari falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba ta tsatsaharuna biyu da za ku barki da shi duk salati don sallah ba da talabi bayan kun yi nema wata shi kun yi bincike ba a da mutum ya duba ɗakinsa ko gidansa ya ce ba ruwa shi kenan sai ya buga cewa ba a sai ya fito ma ya dudduba unguwa sai ya fito ya dudduba unguwa sai dai ana jin tsoron kuma halaka ko an sa doka wa huwa raji'un ila ma adal marabi wannan neman ruwa din nan ba na mara lafiya ba ne na mai jaraba ko ko wanda ya zo daga banɗaki ko ga amma shi mara lafiya ko garo in ba zai taɓa ba shi magana sa ba a yi fata yamma to ku nufi uku su do ku nufi ba'ada dukunin wakati amma ita ce ba ma sai lokaci ya shiga ita ce ba ma sabanin alwala alwala ko lokaci ko yanzu take alwala asuba an kaga dama in dai baka karye ba shi kenan sai ke sallah da ita ko amma ita alwala sai ita ce ma ma sai alfijir ya keto an yi kiran sallah as-salatu ta da sallah kawai za a yi to sannan ka buga siyama ita sabanin alwala kenan to idan lokaci ya shigo shi kenan fa siyama musa idan ku nufi bijire sa'idan bigire ayyuban tsarka turaban kasa da'iran tsarkakakke fadrubu bi barzatai sai ku duka guda biyu duka daya ku shafa fuskokin ku da su duka daya ku shafa hannunku da su duka biyu kenan duka biyu sai ku duka wato guda biyu ɗaya ku shafa fuskokin ku da su ɗaya kuma ku shafi hannunku da su famsa hudu juhuku ku shafi fuskokinku da su wa aidikun da hannayenku ma'allin tsakai na haɗi zuwa gwiwar hannu.
Inna Allah kana afuwan gafura.
Inna Allah Ubangiji ka ya kasance afuwan mai rangwame ne gafuran mai gafara ne gare ku.
Alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل هذه الآية وأن الآية دم كرنتا تبي ماما بينا نزل إذا آية تسوق تك تسير ممسكين تي ماما وأنا إذا آية تي ماما الله فإذا سبب إن ذا تي ماما دشي da kuma yadda za a yi ke zama. Iza kana insani idan ɗan adam ya kasance nesa inda kuma ba ruwa a wajensa, au marida ko kai ya rashin lafiya mara da rashin lafiya a jaza da ya gajiya an istimalin ma'i amfani da ruwa ɗin. kafa min ziyadatul marad ko kuwa yana tsoron in yayi alwala ko in yayi wanka din rashin lafiyar za ta karu au wuduki ko ko in yayi wankan yanzu zai kamu da rashin lafiyar zazzabi zai kama shi au ta akuru burin ko ko a'a ciwo ne da shi gashi amma in ruwa ya samu wannan ciwon ciwon nan ba zai warke ba zai zai ci gaba da abu kama kalan fuka hau kamar yadda malaman fikiyo duk suka faɗa to falahu an ya tayammama to wannan tayammama tana kansa wa huwa an ya da sa'idan ɗayyiban ya nufi bigire mai tsarki shine turbaya wa sa'idu bigire a tsayin mai tsarki inda shafi'i wajen imam shafi'i ma yinditun nabat wurin da tsiro yake fitowa da wajen shafi shi ba za a yi tsiro ba sai da wajen da shi wajen da ganye yake fitowa wajen da tsiro yake fitowa hakazahu ya riki wannan kuwa min kauli daga fadin Allah wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi izni rabbih kasa mai tsarki ita ce wadda tsiranta suke fitowa da izinin Ubangiji. Wa sa'idu tsayibu inda maliku, sa'idu bigire mai ƙarfi kuma wajen imam malik kullu ma zahara ala wajil ardi duk abin da ya fito ta ƙasa duk abin da ya fito a fuskar ƙasa min ajza'in na daga safannin ƙasa din min turadin turbaya ne rairayi ne ƙasa ne auka bakatun ko kanwa ne ko gishiri a ma'adininsa ba an hanyar ba a kulle ba a ma'adininsa au hajarin ko dutse ne duk abin da ya fito a idan kasa dai shi ma mali za a iya tumama da da wannan shi ne bigire ɗari abu a wajensa ko ƙasar gishiri ko ƙasar kanwa ko ƙasar abu in dai a ma'ajininta ne kuma duk abin da wani sana'a bai gyara ba a kona shi ba wata sana'a ba a kona shi ba ko ɗaki na ƙasa wanda ba a yi masa yanki ba kuma ba a sa masa siminti ba to wannan duk bangon duk za a iya yin tumama da shi to wannan duk za a iya taimama da shi alam tara ba kai duwa ba ilal ladina zuwa wannan da utu aka ba su nasiban hazzan rabo min alkitab na daga littafi hum yahudu sune yahuda yasaruna dalalata suna siyan barna bil huda da ni ka shiriya wa yuriduna suna so an tabdilli sabila ku bacewa hanya ku kudu tariq alhaqi ku kurkurewa hanya gaskiya li takunu mislamin dan kuma ku zama irin su Wallahu a'lamu bi a'da'ikum wallahu ubangiji a alamu masani ne bi a adaikum Allah ya san makiyanku ku yi hakuri wallahu alam bi a adaikum Allah masani ne da makiyanku Allahu adra Allah shine mafi sani bi a adaimin na Allah ya ji musamman makiyanmu kowa kila ma wanda kake da san shine makiyin naka zama ba shine makiyin naka ba to kila wanda kake da san shine makiyin ke zama makiyin ka ba amma Allah yana gaya mana a cikin Qur'ani ku musulmi na fi sanin makiyin ku fa yukhbirukum to Allah zai ba ku labari da makiyan nan naku bai hana Allah ya ba annabi Muhammadu labarin makiyansa ba duk gaba daya sallallahu alaihi wa sallama kamar da ya ba shi labarin munafikai kai ku bi kun Allah zai ba ku labari bijin da su litastani gogun dan ku nisance su in ka gane mutum makiyinka ne ya za ka yi da shi faɗa za ka zo ka da shi a'a ba faɗa za ka yi da shi ba kaurace masa za ka kuma ka koma ga Allah Allah ya ce mun yan adam duk rauna na ne ya Allah ya ce mun yan adam duk rauna na ne da makiya ta kuma ba ta ka saka ba koma za ka yi wajen Allah to Allah ni rauna ne ni bawon ka ne ga wani ya taso mun kai ne mai karfi yi mun maganin ka to shine ma'anar muradin ka san makiyinka ba wai dan ka dan ka faɗa da shi ba a'a Allah tabaraka wa ta'ala ya kujiru kun bihi zai ba ku labari da su ne tantar ribun dan ku kaurace musu wa kafa billahi wa kafe billahi waliya wa kafa billahi waliya Allah ya ishi majibanci hafizan Allah zai kiyaye kan ku na ce na san majiyan ku ku ji tsoron su ba abin da za su yi muku ni ne ne kiyaye ku inda Allah Allah ka kiyaye ni wa kafa billahi waliya Allah ya isa hafizan mai kiyayewa lakum min ya kiyaye ku daga resu wa kafe billahi nasira kuma Allah ya isa wato mai taimakon ku mani'an Allah shi zai hana ku ba su iya mun kowa ba duk fitilar da shekani ya taso da ita Allah yana nan shi zai maganin ta ba abin da zai iya mani'an Allah shi ne mai hana la kun gare ku min kai da daga mugun tanadin su من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن موادئه ويقولون سمعنا وأطينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم ولعنا كثيرا dama dama an ce littafi yana da rai littafi yana da rai idan kana karatun littafi da wani abu ya faru sai ka ji shi a- sai ka ga karatu ya zo da irin wannan magana to in duk littafi yana da rai ina qur'ani in duk littafi yana da rai to ina qur'ani ai kowa ya yi imanin qur'ani yana da rai ko yanzu dai karatun qur'ani muka zo muna yi ba karanta jarida ba ba wani hira ba ba wani hira ba ba abokan mu suka wasu da za su ga ba tattattattattat da gayya ma da gadara da waye suka ce don Allah ku bari kaman qur'ani gashi magana ce kaman qur'ani to kowa ya ji tsoro Allah yana nan qur'ani yana da rai kaka kalli wanda yake yi kaka kalli misali kaka kalli wanda yake kamar yaron gona ko wani yaron wani abu ya tsokane ka ko ya fata ma rai ka ce ni ba da kai nake ba da ubangidan na ka je ka fada gona mari ai yanzu mutumin ba ta yaron ba ce ba ko ta ubangidan ce mutum yana masallaci yana wajen ibada yana karanta qur'ani kabobar da mutuna yanzu kai da waye rikici ne wannan babba ba firgewa ba ne wannan duk mu shiga da hankalin mu yan uwa mu sa hankalin mu ba dan kaje bari in yi disturbing din wayannan dame su kaza kaza ba su ne za me suke ciki za ka duba a gaban wa suke shi abin da za ka duba a gaban Allah suke ko su kai ba- su banzaye ne a wajen ka su ba su da daraja amma abin da suke yi ba su da daraja kai abin da suke yi ko an ce ma kafirai ne ko an ce ma kaza kaza amma qur'ani ne a hannunsu qur'anin ba su da daraja kai a wajen ka qur'anin ba su da daraja cikin masallaci da suke zaune suke ibada wannan duk ba su da daraja a wajen ka ka baro gidanka ka baro ɗakinka ka baro abubuwanka sai ka zo ƙofa ɗakin Allah inda ga bayin Allah ko ba da gaskiya suke ba ko makaryata ne ga bayin Allah sun haɗu suna karanta littafin Allah suna da ka zo ba ta yi shekarci a wajen mutum ba shi da hankali sai amma magana a cikin wannan to kaga Qur'ani yana da rai ga shi abin da Allah ta ware kawai Allah ya san kowa ya san abin da ya kofe hakuri ni na isa wa kafe billahi waliyan hadijan ni zan kiyaye ku gurin na isa wa kafe billahi nasiya ni zan taimake ku ma ni an ni zan hada ku min kai din daga abu duk da da- zamanin manzo Allah ta ce da karwaran manzo Allah da kuma duk makiyin musulmi wannan kuma ta ga har tashin kiyama da kuma duk halin da ake ciki an ce littafi yana da rai littafi ba shi da littafi yana da rai to ina kuma qur'ani hmm. min allazina min allazina hadu yana daga cikin yahudawa din nan kaumu akwai wayansu mutane min allazina hadu da yahuda din nan yuharrifuna kalima da suke kirkita wato qur'ani lafazin qur'ani lafazin wato littafin su yuharrifuna kalima suke kirkitawa yugayyiruna suke canja alkalima lafazin at-taura allazi anzala Allah fi tawrat wanda Allah ya sauka a cikin at-taura min na'ati Muhammad na sufa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su canja ta amma wafihi daga inda Allah ya ajiye ta allati wudiya alaiha wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye ta wa yaquluna facebook da manzon Allah dan jirgili za a zo a yi kuma a hakuri hatta annabin a zo amma injili sallallahu alaihi wasallam gaban samara a zo a zage shi Hmm? wa yaquluna su zo gaban manzon Allah din ya ce lin nabi ga manzon Allah sami ina mun ji kaulaka mun ji abin da kace wa asina amma mun sa ba za mu ba gama annabin ji Allah za su zo sami ina mun ji me kace wa asaina kuma mun saba lamarinka to an gaya manzo Allah haka kuma sai ba sai hakuri ba sabina wa asaina mun ji abin da kace wa asaina amara da kuma mun saba wasu ma a gaira musma'in kai ma ka ji kan ma Allah ya sa ka ji wasu ma ka ji gaira musma'in kai kan ma ka ji wai annabi ake gaya haka sallallahu alaihi wasallam amma yahuda du'a'u wannan addu'a ce ai la ita ai Muhammadu ka Allah ma ya sa ka ji wai abin da suke gaya mai kenan wai yaquluna suna cewa in ji Allah ra'ina kuma sai a zo a ce da manzon Allah kiyayenni kiyayenni ra'ina kai Muhammadu kiyayen mu fa kalma ce gefanta mai kyau ne gefanta mara kyau wane kiyaye ni wannan mai kyau ne ko wane kiyaye ni wannan mai kyau ne wane maimakon ce ya rasulullah kiyaye mu sai a ce kiyaye mu kiyaye mu fa ra'ina to haka kalma ce gefanta yana da kyau gefanta mara kyau wai kullu bin zuke da manzon Allah ra'ina kiyaye kiyaye mu wa qannaha an kitabi biha Allah ko ya hana abu a ga manzon Allah haka bare ma su wayya kalimatu sabbi wannan kalma ce ta zagi fi lugatin a lugar yahudawa kalma ce ta zagi a lugar yahuda amma kuma larabawa su kuma yabo ne a wajen su kalma ce zagi ne wajen yahuda su kuma yabo ne wajen laraba to yanzu kaga to mu dan ta gaya masa mu mu amma niyyar zagin mu kai shi ko da ita balarabe ne sai ya saba san yaban sa mu kai ita nan ji suke ko an da sani ko Allah bai gani ita ne a zo ya rasu Muhammad ra'ina ra'ina su suna jin daɗi zaki su suke yi fi lugati min ar-ru'unati ai na daga hauka ne allati hiya al-hamaqatu shine hauka wai an ce da mutum mahaukaci kenan layyan wannan jiyawa ne da alsunatihim da harsunan su wata ana suka ne wannan fitini cikin addini dan duk wanda ya taɓa manzo Allah ya taɓa addini ya taɓa abubuwa duk inda ake lamarin addini mutum ya shi kanci ba da mutum ya da addinin ma ishi kajin waɗannan cikin wannan suka ne a cikin addini ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولو أنهم إنا ما دي سيواكم إنا ما مؤمنين تزو قادم منظم الله صلى الله عليه وسلم إنا ما مؤمنين ولو أنهم دعوا شيء قالوا سنشي سمعنا يا رسول الله من جي وأطعنا منذ مغنك بدل وأطعنا لنقل ترميكي ina ma ce suke da annabi mun ji mun bi sallallahu alaihi wa sallama wa suma ya rasulullah ka mu ma abin da zamu ce fakat ba ce wa suma wala ta gaira musma'in ka ji ka Allah ya sa ka ji ba ina ma ce suke ya rasulullah bi wanzurna ina ma ce suke manzo Allah ka kalle mu domin manzo Allah ya kalle ka shikenan ka ka azuta duniya da lahira rahama ce ina ma ce suke wanzurna unzur ilaina kalle mu ya rasulullah badal badala ra'ina maimakon kiyayenmu da suke faɗa ɗin nan la kana kai lallabu ta yaji musu haka su ma abokan mu ta zama suka suka zauna da yaji in ma mutum da zai zo ya zauna wajen addini zai tafi ya bacci da yaji ko amma baka zo ka zauna wajen alheri ba baka tafi ka je ka yi bacci ba baka ɗau zunubi ba baka damu kowa ba kowa bai dame ka ba a kai ne ka zo kuma za ka yi suka cikin addini za ka yi lata za ka nuna wa Allah kai ka ka iya ka ka ka bala'i ya faru tsarai da gaske Qur'ani yana da riga ba yanda ikon Allah tafsirin ya taho kamar ya san me ya faru kuma tafsirin ya taho a cikin haka to ai sai ayi Qur'ani duk wanda ya zo gaban Qur'ani ya san ya zo gaban abu mai rai yana kalla da shi yana kalla da abin da yake to da ina ma sun tafsirin wannan magana la kana khairan lahum da ya fi musu mimma qalu irin wannan abu da suka rusa ga manzon Allah وأقومت عدلا دعاب ديدي ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولكن لعنهم الله ألا ليلعن كيسو أبعدهم ألا ليسان تدسوا عن رحمته تقال رحمته شو كان نقول سورة دين بها من الله صلى الله عليه وسلم الله يتعلم in Allah ya ba ka jin ka bane in Allah ya nisantar da kai da rahamarsa duk abin da wani ko an haɗa shi da kuɗi ba zai yawo ka zai da ce ni zai dole kunya kuwa izalan tafsahi فسنا ما جيت ما قال كنا أيك تجاء من ذلك ولكن لعنهم الله الله نيلا أن شيسو أقعد من يني تنتاس أبا ما جيسو يهودا ونا الله نيلا أن شيسو يني تنتاس دعا رحمة بكبر ينتهي دكافر شيسو ده هذا بقى كافر يا كيف زوج جاء الله الله جاء من ذلك كدعوة لا يؤمنون هو لا في إيمان بخير كان ده هذا محمد يحبولي كأيسي أبو كواه يحبولي كأيسي ما جيت أنا تو يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نألف وجوها فنردها على أدبارها أو لعنهم كما لعنا أصحاب السعير يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا قوة عند أخبار للتاف يهود النصارى yanzu suka ce hannu ba musulmi a yan bamu littafi ko ba bamu littafi ba yanzu kowa ya shiga kenan ya yi wallazi na utul kitaba ya ku yanda aka ba littafi yahud da nasara aminu ku yi imani bima anazzalna da abin da muka sauka min alquran na qur'ani ku yi imani da qur'anin nan in yahu da nasara ne ku yi imani da qur'anin nan in ku ba musulmi ne ku bar girman qur'anin nan ku kiyaye qur'anin nan ku yi imani da abubuwan da muka sauka a ciki muka ce kan qur'anin nan ne ne sun ta qur'anin da ya zo ya gaskata limama akun dillu sahun ne ne sun qur'ani wajen da yahudi qur'anin da ya zo da qur'an nan zuwa yake a taura ƙarya ce ko ai shine za a yi gaba da shi ko da zuwa ya ce injila ƙarya ce to a ne bai huce zai gaba da shi ko amma da ya zo ya ce gaskiya ne kullum amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi in kace baka yarda da wani littafi na annaba ma kai ba musulmi bane to me laifin qur'ani kuma musaddiqan lima ma'akum me gaggata da abin da yake tare da ku mina saurin tuna daga asaura to wallahi ku yi wannan min qabli an nadmi saudiyan tun ban shafe fuskokin ku ba in ji Allah wannan azab wannan dan tsoro ne min qabli an nakin sa tun ban shafe fuskokin ku ban ji Allah namhu ma fiha in shafe abin da yake cikin fuskar ku min al'ayni sai in shafe idan dinan yanzu yanzu wal anfi in shafe hancinan wal hawatim da jirori yanzu fuskar yadda zama keya ku yi imani ku ba da gaskiya da wani min qabli an nakin tun ban yi wannan ban ji Allah tabaraka wa an ce yanda wannan aya ta soka Abdullahi shi Abdullahi bin Salam da gudu ya zo ya ce ya rasulullahi imani da gudu ya zo yace ya ya rasul na yi imani saboda Allah ya ce zai shafe mana fuska yanzu yanzu haka ce ai da sharadi a ciki ce Allah ya ce zai shafe to kuma ruwa ta zo kila kafin nan tashin kiyama to wannan ta sauka sai Allah ya ce shafe na su to kuma har yanzu ma ko ba a shafe fuskar ba ai dan adam kyau ne da shi in ka ga dan adam musulmi mumini da ka ganta za ka ga sifar imani amma Allah ya shafe wannan sifar imani ya shafe inda zan sai ga shekani duk ne haske ya zan sai ga shekani mutum yana da kyan fuska yana da kuma da ya shiga wani shaɗar ya ga fuska ta yi baki ta canja haskenta ya canja lamarinta ya canja idan ma mai kashafi mai hasken addini ya zai cewa ne ka yi kama da dabba kaza ka yi kama da dabba kaza zai iya cewa wallahi na yi hali irin kaza ne har yau Allah ta wara ga ya yi ko ko mutum ya canja wa mutum hali kana da halin dan adam me ce Allah ya canja ma halin kare kai ne haushi kai ne fada kai ne gaba kai ne kaza kai ne kaza yanzu halin ne da a cewa da kaman kare ba mu muna faɗa haka ba ce wani kaga kaman kare kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya canja da abu to wannan aya har yau abun tsoro ce tana nan kwarai da gaske to ku yi wannan min qabla an nadmi tawzan tun ban shafe muku idan ku ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk mai tasowa kafin liman ya taso idan an yi sallah liman ya abu ka riga liman tasowa manzo Allah yace wannan bai jin tsoro ka Allah mai da kanka kan jaki kaga har yau abin tsoro ne sai ka ji tsoro mai wannan ya ji tsoro manzo Allah da ya faɗa har yau kan Allah ya mai da kansa kan jaki kuma in ma ba a mai da kan kan jaki da kunnuwa daga in aka dode kwakwalwar ta zama kwakwalwar jaki ba ya zama kan jaki ba in aka dode kwakwalwar ta zama kwakwalwar jaki ko akwai abin da ba sai an canja ma an ga sufar ba amma sai a baka irin wannan abu aikin wannan abu kamar salli hilari ya hamilu asfara kamar salli hilari ya hamilu asfara mutum mai wulakanta qur'ani ya ji tsoro in ji Allah tabaraka wa ta'ala yahuda da nasara su ji tsoro gabar da suke da musulunci da qur'ani min qabli an ku kabari tun gabanin da Allah ban shafe gidan dina ba min qabli an ku saujan tun ban shafe fuskoki ba nan goma fi ham shafe abin da yake cikin kaminal aidin da daga ido wal anfi da hanci wal hawatib da gashin jira fana rudda hamu mai da fuskar ta ku ala adbariha abu sabayinta fana da alha mu mai da fuska kal aqfa'i kamar keya lauhan wahida mu mai da ita wato shafi guda ɗaya ko mu mai da ita kamar keya to ku yi ku ji tsoro kafin wannan auna la'anuhu ko kuwa in jirkita halittarsu in tsire musu ma'ana in musuke su nafka jirkitawa Allah ya jirkita bani Isra'ila wani suka zama guri wani suka zama alhanzir auna al'anun ko kun namsakahum jirkita su kira da kansu zama biri kama la'anna kamar yadda muka jirkita masakina muka shafi a sahabar sauti wayanda suka yi suran asabar nan da aka hana jama'a ce ta bani isra'ila da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana su su yi su suka yi suran asabar Allah tabaraka wa ta'ala ya shafe suka zama biri suka zama alhanzir amma bayan kwana uku sun mutu wannan buri da muke da shi yanzu da wannan alade da muke da shi yanzu ba wa'ancan mutanen bane wa'ancan mutanen sun mutu su wayannan burarruka da muke da su ba wa'ancan mutanen kauma dawuda mutanen annabi dawuda ne alaihi salatu wasallam wa kana amrullahi lamarin Allah ya zama su faqa ba hukuncin Allah in Allah ya ce zai abu ka tabbata ba zai yi wa ba ko kai ka dige Allah ya ma masulan abin aikatawa ne zakara Allah ya faɗa fi hadhihi al-ayata a cikin wannan aya أن الله تبارك وتعالى أبنجي لجمال قصصا لأن قوم داود الله يتياتين ومتانا النبي داود يعني تنتقد رحمه الذين أتوا في الصوت وعند سكي شجيرانا الصبر أن أنا أصيم أبلم أصبر سكي كما تقدم في سورة البقرة كما عندما تقول شيء في سورة البقرة حقا إذا مكجي سورة البقرة في مجبع الله يلعن شيء سبا لعنه داود النبي داود عليه الصلاة والسلام يلعن شيء سبا Allah ce bi inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda dauda ne ya tsinuwa bi inal ladina kafaru Allah an da suka kafirci min bani isra'ila daga bani isra'ila ala lisani abu sa harshen dauda wa isa ibn maryam idan muka ga muka zuwa sai muga isa dan maryam ne ya tsinuwa amma nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce auna la'anuhum ko mu tsine musu kama la'anna ashabat samti kamar yadda muka la'anci mutanen asabar Allah yake shi yake إن الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى جعل في عباده من عباده الله يا سنيا daga cikin bayinsa Allah ya sanya daga cikin bayinsa kauma akwai mutanen da la'anuhum tinuwa su ka la'ani tinuwan Allah dan adam ne irin da kana kallon sa kila abokin ka kila waye amma in yace Allah ya ma albarka Allah ne yace kai Allah ne yace kai albarka za ka yi albarka in ku yace Allah wajenka to har abada kuma ka tsiya ce Allah ne ya yi. Kaga da haka mu girmama ‘yan adam ‘yan uwanmu, kar ka tsallake ɗan adam komai yana nan cikin ɗan adam din nan. Kar ka tsallake ɗan adam, ɗan adam din nan da kake gani ka ce bari in wulaƙanta ɗan adam girmama Allah. A'a, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa komai a hannun ɗan adam din ɗan uwan naka. Akwai ɗan adam din da in ya ce Allah ya ma albarka shi kenan Allah ya ce Allah ya ma albarka. Za ta yi albarka. akwai ɗan adadin da in ya ce Allah ya la'ance ka shi kenan ka la'anci shi kenan ka la'anci shi kenan ai ko manyan gari ko manyan gari yanzu ko wanda Allah ya danka ku hannunsa ko sarakunan gari yanzu kai ce ce mun yi Allah waje da abu sai ka Allah ya lalata abu in ya ce mun yi Allah waje da abu sai Allah ya lalata abu saboda wai shine ne jama'a shine ne jama'a to ina bayan Allah malamai masu karanta Qur'ani ko masu zikiri ko mahaddata ko waye wannan ba sai ai kai da kanka an bala'i ya ciyo ka wajen zuwa kake zuwa kake yi ma addu'a kai kai ka san bala'i sai ka san wajen wanda zaka je ka yi ma addu'a ko to kai da kanka kana zuwa kake ka ta kokano shi hmm to akwai daga cikin bayin Allah Allah ya sanya mutane kauman mutane la'anuhum la'anatu wannan mutane ka la'ani la'anar Allah ne wa du'a'u in suka ma addu'a da alheri kuma ka du'a yi kamar Allah ne ma addu'a da alheri wa in kula fa'u shine halifofin Allah fa inna dauda kaga annabi dauda wa isa da annabi dauda isa alaihi salatu kilahuma su biyun nan da a ala qaumi su ne suka yi addu'a ga mutanen bani isra'ila wannan ana suka la'ance su to Allah tabaraka wa ta'ala yake shi ya la'ana بين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وإيسى بن مريم أولئك الذين لعنوا وأن سنة الأكل أنت على لسان داود على حرشا داود وإيسى تعرف إيسى بن مريم هم الذين سنة ينزكما قال الحق وبنجي يجي أمانا هنا أنا إنه لعنهم بنفسه شيء لأن شيسو دا كانت سبيدا النبي داود النبي سنة قوما سناسا النبي إيسى النبي سنة قوما سناسا بباون الله أنت ما باون الله قوما سنة الله ني. Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a nan wajen cewa shine ya la'ance su da kansu la'anu dawuda la'antar annabi dawuda Allah ya ce la'antar su ce tabaraka wa ta'ala hauna al'anu ko mu la'ance su kama la'anna mu shafe su kamar yadda muka shafe ashabu salto da suka yi suran asabar wa kana amrullahi mafula lamarin Allah abin aikata ne ba wanda ya fi karfin Allah ba wanda ya fi karfin lamarin Allah walamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka aslama abdullahi bin salami abdullahi bin salami ya taho da gudu ya zo musulunta fakila sai aka ce da shi kana wa idan bi shartin wannan narko da Allah ya ce zai ai ya kawo sharadi falamma aslama ba abu rufi'a yayin da ba'alun sai yayi musulunta sai aka dauke shi wakila kila malamai suka ce wannan narko an an an dauke shi al'umman manzon Allah Allah ba zai mai da ita buri ba Allah ba zai mai da ita alhanzir ba wayansu daga cikin malamai suke an dauke wannan tunda wayansu daga cikin bani Isra'ilan sun musulunta zamanin manzon Allah wakila wayansu daga cikin malamai suka ce ya kunu tsamsu wannan shafewa tana nan wal masku da shafe wannan za su zo kabla kiyama ta ta kafa ranar tashin kiyama sai Allah ya shafe wayansu mutane ya mai da su guri sai Allah ya shafe wayansu mutane ya mai da su alhamdulillah Allah ya kiyaye ni إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك liman ya sha inna Allah ubangiji la ya gafiru ba ya gafarta an yi shiraka biyu a yi ta- a tara wanda shi Allah ba zai gafarta ba in ka tara wanda shi kafiri Allah ba zai gafarta masa ba wai gafiru ma duna zalika liman ya sha amma duk abin da ba shirka ba sunansa babban laifi Allah yana gafarta in ya ga dama ga wanda ya ga dama wai gafiru ma duna zalika amma duk abin da ba shirka ba Allah yana gafarta shi liman ya sha'u ga wanda ya so Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha min az-zunubi na daga zunubai sababu nuzul hadhihi al-ayat sababun saukar wannan aya anna wa hashiyan wa hashidin nan wanda ya kashe sayyidina Hamza qatil Hamzata wanda ya kashe Hamza babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kataba ila rasul sallallahu alaihi wasallama ya rubuto wa manzo Allah inni uridu al-islam ni ina son musulunta walakin yamna'uni ayatun min kitabillah sai dai wata aya ce take hana ni musulunta a cikin littafin Allah ayata Allah yake cewa wallazina la yad'una ma Allah ilahan akara sune mutanen da ba sa kiran wani ubangiji tare da Allah wa ana abdu wa ana abdu jibta ni ko na bauta wa gunkin Quraishawa mai suna jibtu wa tagutu na bauta wa gunkin Quraishawa mai suna tagutu ni ko na bauta wa innan kuma Allah yana cewa wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah sune mutanen da ba su kash ba sa kashe ran da Allah ya haramta wa ana qatilu hamzata ni ko ni na kashe hamzatu dan Abdul Muttalib Allah yana cewa wala ya zununa ba sa zina wa fa'altu hadha kaseeran ni na aikata wannan mai yawa fa nazala sai aya ta sauka illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai Allah ya ce ai da komai wanda ya tuba ya aiki aiki mai kyau shikenan Allah ya karbe shi al-islam ya dubu ma qabla kataba ilayhi rasul sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce a rubuta wannan aya sai aka rubuta wannan aya manzo Allah ya aika masa da wannan aya fa qala sai ce ana azantu ala taubati to Allah ya ce illa man taba to ku ba ku yanzu na yi shiri tun daga shin na so in musulunta amma wala a'lamu amma ban sani ba hal idza tuntu in na tuba a amalu amalan salihan zan aikata aiki mai kyau to ba ai Allah ce illa man taba wa amala amalan salihan sai dai wanda ya tuba ya aikata aiki ni tuba ga shi zan yi to amalan salihan kuma zan yi amla ko ba zan yi ba walam yatu فنزلت هذه الآية في أيكو من ذا الله في آية كما سوكا الله جل حما لأن متم متم بنزاني إن ولن تعاتاتي كما يقول المسلمين تما با وان شرفي أما كما ينا أيكو دو أما الله ترحمة تدي دي أبن دي أيكو دي في أنباش أمسا في أنباش أمسا جيجا نبي أيكو أن فنزلت هذه الآية كما آية سوكا إن الله لا يذكر أن يشرك به ويذكر ما دون ذلك لمن يشاء الله أبن دي لا نصافي أكار أشد وني tabaraka wa ta'ala ai shirka tara shi da wani amma in ba wannan ba duk abin da mutum ya sunansa laifi ya tuba sai Allah ya gafarta masa sunansa murtaki bil kabari wanda ya hau babban laifi in ya tuba shi kenan sai Allah ya gafarta masa ni jini dalika min az-zunubi na daga zuri liman ya sha'u ga wanda ya so mazakiratan gafara lahu gare shi ya an yi tila hujjannata Allah ya shigar da shi aljanna bila azabin ba tare da azaba ba wa man sha'a wanda Allah ya so ko min al-mu'min daga cikin mu'minai sai Allah azabahu sai Allah ya azabtar da shi lizunubihi da zunubinsa wanda Allah ya ga dama kuma a'a muminin ne musulmin ne amma yanzu yayi laifi to sai Allah ya sa wuta ta dan kone wannan wajen da ya abu ko sai Allah ya sa wuta ta dan kone wannan wajen ma'ana an wanke shi kuma yudkilu huddan naka sannan Allah ya shigar da shi aljanna wa nazala hadhihi al-ayat da wannan aya ta sauka fa arsala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya aika da wannan aya zuwa shi wa shi fa qala cewa shi yace ai Allah ya ce liman ya sha'u wanda ya so wala ajri hal akunu liman ya sha'u am la ban sani ban ina daga cikin wanda ya so ko ko ban daga cikin wanda ya so hatta nazala ya kuma aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aya ta sauka قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا قل لي ya ibadiya ya bayi na Allah ya raba bayin ma gare shi dan ma su ji suna Allah ne ya ibadiya ya bayi ka ci haba mutumi na kaga dai ya ji da dan sauki sauki ko a mutumi na ya ji da dan sauki sauki ko kun ga ya mu ya ibadiya ya bayi na allazina asrafu ala anfusihim wanda suka barna cikin kansu suka tuci kansu la taqanatu min rahmatillah kakku dai dai tsammani da rahama Allah duk wani abu da kuke tunda kuke kakku dai dai tsammani da rahama Allah inna Allah ya gafiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi gabaki daya fa arsala fa arsala wannan ana ce mata arja'a yake ita ce mafi kaunan aya Qur'ani fa arsalaha ilayhi rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya aika wannan aya fa aslama ba'da zalika sai musulunta bayan wannan shike nan fa aslama ba da zalika sai musulun ta bayan wannan annasu Allah ya gaya mana mutane sun kasu hudu annasu mutane ala aka samu sun kasu kaso kaso ismun akwai kaso na daya aslamu sun musulunta wa amilu amalan salihan sun aikata aiki mai kyau akwai musulmi kaso na daya musulmi ne kuma masu aiki mai kyau wa matu ala zalika suka mutu akan haka ko min al jannati wannan yan aljanna ne bi ijma'i duk malamai sun haka akan wannan bawan Allah ne musulmi ne mutumin kirki ne mai aikin kirki shi ke na wannan dan aljanna ne malamai duk sun haɗu kan wannan tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya yaddarsa da aljannan nan cikin bin kaka ce duk da ya bi an san a'a tunda dai ka ga ya bin to shikenan dan aljanna ne to wannan kaso na ɗaya kenan musulmi ne ya yi aiki mai kyau ya mutu a bisa wannan wannan kan aljanna ne sai kuma wani kismin su musulmi ne amma sun saɓa Allah tabaraka wa ta'ala sun yi sabo masu sabo amma wa tabu amma sun tuba wa faru sun nemi gafara min zunubin daga zunubin su to ulaika min ahli jannati wa inna wa'in aljanna bi ijma'in tun malamai sun haɗu kan wannan musulmin ne amma mai tsarna yayi tsarna an sani ha kuma ya tuba ya yi istighfari ko mun gani ko wancan ce Allah ya karba dan aljanna ne wannan ijma'i dan aljanna ne wa qismun sai rabo na uku dan sako ne musulmi ne amma duk sako yana hawa kai kuma ya mutu akan haka kafin ya tuba to wannan ba wanda kuma ya ya tafi wuta sai dai ka ya tafi cikin mashi'ar Allah ya tafi cikin mashi'ar Allah in Allah ya gafarta masa tunda za mu masa sallah tunda da ya ce la ilaha illa komai saban za a yi masa sallah duk da dai ba a so manya su zo wajen sallah kadda su dai mutanen kirki su zo sallah sai a ji a ebo yan tasha sai kai ku zo su yi masa sallah dai ku yari in ma na banzan ne zo sai a ji a ebo yan ruwa ya kai da Allah a je shi ya yarzu huta ya su huta da haka za a je a kai shi dan a ba wani tsoro amma dai duk da haka za a yi masa sallah da kuka tsaya wajen sallah sai kuke Allah gafarta masa ila akwai wani wanda in ya faɗa Allah yana ji Allah ya gafarta masa shi yasa ba za a ce dan wuta bane wannan an yi safani a cikin sa mutum ne mai sabo ya mutu yana saban ba a san ya tuwo ba amma dai musulmi ne to wannan an yi safani a cikin sa wani suka ce zai shiga wuta ta kwakko ne duk wannan saban sannan ya dawo sabo kun sannan ya yi aljanna la ilaha illallah tana nan almurji'atu akwai wata kungiya a cikin addini sunanta murji'a suka ce innal mu'mina ai in dai ya ce la ilaha illallah la tadurru wal ma'asi kafin za su ce su zai je ta abin da ya ga dama kan barna kenan ga abin da zai fice su to kaga su kuma nan sun danna su kuma ya ya dukul jannata ba dan aljanna ne kawai wa inna jami'al wa'id duk wannan azaba da ake faɗa cikin qur'ani a cikin qur'ani inna ma huwa fi hakil kufar ta kafirai amma man amana amma wanda ya imani faqat faƙar salima min jamil wa idi ya furga daga duk wani abu da ake faɗa suka kawo wa'yansu daga cikin ayoyin Qur'ani suka kawo wa'yansu daga cikin hadisai wa kismu wa'yansu rabo kuma ya kuna suke cewa inna man fa'ala kabirata su kuma mu'tazilawa murji amurji'a da amurji su kuma mu'tazila suka ce a'a ba la ilaha illa ko me ya faɗa in ya yi zunubi dan wuta ne kasu ne ma kawai misalin su ma sun ɓaci su wa'yancan sun kalli la ilaha illallah sun zuba an ce gwara ma ka faɗi wajen kirki da ka faɗi wajen tsanani irin wannan su ka mutu za su kai ko ma ne ma ba la ilaha illallah ba in dai yanzu ba san kafiri ne kawai da haka suka ce jibi girma irin na sai na alji da ke kafiri ne kawai ba wani abu to ina za a yi haka to su ne kuma ga suna hatta jin kiyama su dubi mutum da imani da sarki da waye kawai dan sun saba ra'ayi ce kafiri ne kawai dan wuta ne ba wani abu da za a yi yanzu ya kenan to da an kuma sai na an ce haka kuma sai waye kuma ba za a ce ba mafi an tseni an san tseni to su kuwa mutan za su gaci a ai jin ko la ilaha illallah mai kace da kayi na kuma ka zama kafin ko da kayi wani zunubi kuma ka zama kuma dan wuta ne kuma ya shiga wutan ma da wama a abada yana ba da wannan duka su suka faɗa haka wata zuwa ya goyi inna man fa'ala kabiratan duk wanda ya aikata babban laifi tare da minal islam ya fita daga musulunci idan suka su a wajen su man fa'ala kabiratan duk wanda ya laifi fa huwa min ahlin nar kan wata ne wa ahlus sunnati ahlus sunnati kuma ahlus sunnati an ce ahlus sunnati ahlus sunnati din zamanin alai har ko ina ba wannan suna na yan kwanaki da aka sa ba wani sunaye su ba irin wannan ake faɗa ba manyan malamai na addini wanda su littafansu aka cika kwabet da shi haka aka cika ba mutum ko qur'ani ya haddace ko ya karatu ya ga ya zagi wani shi ne dan bid'a shi ne halittu ba irin wannan ba manyan malamai na addini kuma suka ce la ya tarzu su kuwa la ya tarzu na muslima ba sa fitar da musulmi na islam daga cikin musulunci bi saboda kabira sun saboda wani zunubi to ce a duk zunubin sa dai musulmi ne ba za a ce ma kafiri ba duk zunubin sa sunansa musulmi ba kafiri ba amma kuma ba an ce ya kubuta ba kenan an ba yana wajen Allah in Allah ya ga Allah ya ce liman ya sha'u in yana cikin man ya sha'u wa zai hana in baya cikin man ya sha'u duk kayan Allah ne wa zai hana fa idzar takaba muslimin idan musulmi ya hau kabiratan babban laifi wa mata ya mutu qabla tawbata tun gabanin ya so kuma ba an ce Allah ne musulmi ya mutu bai tuba ba aka ce wai ya za a musulmi ya mutu bai tuba ba ne in dai ba kuma wani abu da aka ce musulmin da za a zaci ya mutu bai tuwo ba shine musulmin da aka biyo ta bayansa da takobi da yawa jini na wuce aka ɗauke kansa ta bayansa bai san an dawo ba duk a ɗauke kansa to ana wacan kila wannan shine ya mutu bai tuwo ba amma yanzu komai irgilin musulmi komai abinsa da ya ga kan mota ya kwata kuma la ilaha illallah Allah ke san ya tuba shi kare ya zo ba layi layi komai izginin musulmi da ya ji ciki ya zo ce zo wai yo Allah Allah dan Allah ku yi mun gafara ina so ka yi mun gafara ai kaza kaza kuma zuciya da wannan ya duba da ga wani zuwa da suka ce gwara mu cikin rashin lafiya ya mutu da abu wannan shine abin da malam wai wannan musulmi ne da tuwa ne musulmi suka ce kila in akwai musulmin da bai tuwa ba shine wanda za a biyo ta bayansa da takobi bai san an taho ba a zo a cille kansa to a zo a fille kansa kila wannan shi za a ce abu amma Allah ya sa mu ta tuba dai amma dai mutum ya tuba a sarari idan kai zunubi a boye ka tuba a boye kar ka fito wa gaya mutane in kai zunubi a sarari fito ka tuba a sarari kowa ya san ka tuba dan mutane ma shaida ce dan za ce Allah mai fakihai malaman fikihu suke cewa idan kai zunubi a waje tashi gaban wajen akwai shekan a wajen wani waje kai bauta Allah su baya suka ce in kai zunubi a wajen ya alheri kuma a wajen in ya zo ya ce Allah ya yi kaza zai ce kuma ya yi kaza in ya zo ya shaida kaya aikin turko kuma zai zo ya ce kaya alheri amma kaya kaya aikin banza a waje ka bari zai zo ranar lahira ya ce an yi kaza kuma ka rufe bakinsa ba za ta zo sai ya ce hasanatu tamza in kai aikin banza to kai na alheri kuma sai ka shafe sai ka shafe wancan in kai zunubi a boye ka tuba a boye ka fito gaba ba a salati in kai zunubi a sarari ka tuba a sarari kowa ya san zunubin nan da kai ka tuba to wannan shi ne to suka ce ba a kafurta musulmi da kowane irin laifi sai dai a ce yana cikin abu sai dai a kaurace masa a ce kaurace masa sun da kar kuma a nuna abu ne mai daɗi kuma kowa ya ji daɗi sai idan ka kama musulmi idan musulmi ya hau kabiratan babban laifi wa mata ya rasu kabla tawbati kafin ya toka amruhu ila Allah lamarin sai na wajen Allah والحق في ذلك gaskiya cikin wannan saboda aya ta muka karanto ma qala wa ahlus sunnati abinda ahlus sunnati din nan suka faɗa bi dalili hadin ayati saboda dalilin wannan aya ba dan ana son su ko ba a son su ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafarta wa a tara wanda shi wa yaghfiru ma duna zalika duk abin da ba shirka bane ko bai shi Allah ya ga dama zai gafarta shi ga wanda ya so ya wanda ya faɗi wannan ya huta ko ma'ana ayar qur'ani ya faɗa zalika ila mashi'ati sai a ce wannan mutum ya tafi cikin mashi'ar Allah in sha a dukkan jannatan Allah ya so ya shigar da shi aljanna bila azabin ba da azaba ba wa in sha in Allah ya so azaba sai azabtar da shi kuma adkalahu jannata sannan ya shigar da shi aljanna ba ta muddati bayan dan wani lokaci kullu zalika ila Allah tabaraka wa ta'ala wannan na Allah ne ba naka a ciki wal muslimuna muslimai allazina irtakabu kaba'ira wanda suka haule fi babba hatta tawjabu dukulan nari har suka cancanci Allah ya jefa su a wuta idza dakalun nara ko sun shiga wutan ne su kalko karibin nari ba irin azabar da za a yi wa ‘yan wuta a cikin wuta irin za a tsaya musu ba ba a haɗa jirin surati ko ha rufin wuta gefe wuta bargo wuta ba ka za a yi wa musulmi ba ba kuma wannan musulmi ya ji daɗin wannan ya abubuwa ba a'a za ka ji hadisai duk sun faɗi irin azabar musulmi alwajhu fuskar da musulmi yawa Allah su daɗa da ita allazi sajada lillahi wanda ya jada ga Allah la yadkhulun nar ba wannan fuska ba ta cuta ba fuskar da musulmi yawa Allah su daɗa ita ba ta cuta ba amma kowane yaudare ka zuwa hunka fa ko bayan ka yanzu dan yatsan ka yana ciwo ya ka gani jijjikin na ka karai in dan yatsa yana ciwo ko don an zuba kafafuwan a cikin wuta ana ta tafarfasa su zuba kafarka a cikin ruwan zafi ya dinga tafarfasa ka ce ai kai baya ciki ya ka gani ko in an zuba kafafuwan ana tafarfasa ka ai bala'i ne shi ma wannan ko amma fuskar da musulmi yau Allah su gada wannan fuska ba ta cuta ba minhum man yakunu qadamahu fin nari azabar da Allah zai wa musulmi wani kafafuwansa ne iya gwiwa cikin wuta shi ne ta ce ka tilatu ma abu kwakwalwarsa tana fashewa a'udhu billahi kafafuwan kafafuwan ake babbakewa kwakwalwa na fashewa wai saboda kiyaye wannan fuska da ta sujada ga Allah to kwakwalwa na fashewa wani azabar da za a yi masa kenan to wani minhum man ila rukubati wani wuta zuwa gwiwarsa wa minhum man ila sulbi wani za a dillin ya cikin wutar iya kafansa iya cibiyansa amma nan sama yana waje amma kuma wancan azaba tana taɓa wannan na sama din kwakwalwa har tana kan tana fashewa to wani har zuwa kuma kafansa wa minhum man ila rukubati wani zuwa gwiwansa amma wujuhu amma waju amma fuska allazi sajada lillahi wanda yawa Allah sujada fala ta masu hunna ba annabi ya ce wannan wuta ba su shafe ta ba wa haulai humul ladina idza uzibu wayannan sune musulmi masu laifin da an azartar da su ba da yaumi wani laifin da yayi zai babbake na kwana daya za a je a buga a wuta tukun na kwana daya to sai ya tsarka kuke na sai a sai a fita da shi za a fito da shi ya ga kirin kaman gawayi sai a je a kai shi wani ruwa aljanna shi kenan a wanke shi kuma ya dawo dan adam ya dawo a to wani kwana daya zai au ba da ayyanin ko ko wani kwanaki au ba da amin wani kuma shekara zai yi au ba da awamin ko wani kuma shekaru zai yi to zama komin jiya ne a ciki Allah ya kiyaye mu ba kyau ba wai wani abu ne bane mai kyau komin jiya a cikin wuta ba kyau shekar juna minan nar za su saka ga wuta wa yadda kullun jannata su ga aljanna akiru ahlin nar hadisi yake karshen dan wuta da zai fito kurujan minan nar daga wuta duk za a fitar da kowa ai ta fita ai ta fita na karshe wanda shi ne laifinsa ya jawo shi ne ƙarshen da ‘yan din fita, ƙarshen abu, ya karutu, wai ce ubai ne dai Allah ya tabara kawata, Allah zai ce, to, na ƙarshen ta a fito min da shi a gani. Shi kenan sai a fito da shi, ita ɗaya gaban Allah tabara kawata Allah. Shi kenan sai Allah ya nuna masa aljanna ya ce, ka ga, kalli aljanna ka ga. Shi kenan sai ya ga aljanna da ni'imo katangar gidan da daɗin abin kaga gida ne kyau wanda akwai ni'ima a ciki, ai ka gani ko? Shi kenan sai Allah tabara kawata Allah ya nuna mai ce, ka ga aljanna. sai Allah ya nuna masa sai ce Allah ina roƙo Allah ya ce roƙi abin da kake so Allah kai ni kofar kai in an kai ka ce za ka shiga a wallahi ya ta ba Allah rantsuwa kofar kawai nake so kai zancen shiga duk ban so kofar kawai zan kai ya rabbi izhabi ila ba janna sai ce Allah ka kai ni kofar aljanna wala atlub minka shay'an ghayra zalika an ka kai ni ba zan nemi wani wannan ba sai ka haɗe wa Allah rantsuwa ya alkawari ma Allah tare da Allah annahu za wa salla idan ya je ina babu jannati za ko fa aljanna ya ishe ni idan ka mutum da ni daga wutan nan ko fa aljanna ta kai ni ko ban shiga ba wani mai abin da yana cewa shi dai yana nuna falon wani sai ce ko aljanna ta irin falon nan ne in dai ba duka kai ko irin wannan falon ce in dai ba duka da ta isa to yake nan ya alkawari in dai ka kai ni goban nan shikenan ba zan yi ba shi kenan ya yi alkawari ya alkawari wa ta ma ta ya bawa Allah abin da ya ba Allah min al-uhudi na daga alkawarruka wal mawasiki da rantsarar su fa yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya qarribu min al-jannati ku kusan ta bawa na zuwa ga aljanna sai a kai shi kofar gidan aljanna فلما كان بباب الجنة يبقى الجنة ونظر إلى ما فيها يتوب ين الجنة يغنو نئموني يغنو ما تنغور الهين يغنو أبو بوا مكتا مليا سيئ شروع سيئ شروع قال يا ربي يا أبنيتي الله يشبعنا يا kira na kuma ni da kai ai ya kare ka wata bukatar da kayan da kai ki a ubangiji ya rafi a ini na ni ma ba ni mana ni ma a shigar da ni a kan bana sai ya kula ki Allah ya da shi alan tudin uhuda ba kamana alkawari ba wal mawasiqa da rantsarantse annaka la ta'lubu ghayra ma wasita ba za ka nema abin da na baka nan kare ko ba sai ya kula sai ki arzu ya ubangiji la akuna aqallu ibadaka minka hajan kakka sanya ni ne mafi karancin bayan ka rabo yanda ka ba kowa falalaka Allah ni ma ba ni falalaka Allah ya kula Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to kaga kai yanzu inda abin haka ne ma tamanni wata duk abin da kake so wata duk abin da kake so bari in gaya ma yurdika ka yadda idza a daikuka in na baka kadarar duniya akara marratin duniya sau goma in baka ninkin duniya sau goma aljanna ka yadda kala sai mutum ya ce ya rabbi ya ubangiji a tattahazi ubi Allah izgili za ka gani ni kuma subhanallah ya gidi ce daga wannan akwai hadisi ne ba wani magana kowa ba ta inda zalika yayin da manzo Allah ya faɗi wannan zahikan rasulu sai manzo Allah ya kariya sallallahu alaihi wasallam kala sai Allah ya ce la bana izgili ni ai abu ne na wani ne abu ne abu zai izgili ma abu ne yake yi ana qadirun ala kulli shay ni ne iko ne abu ko wani abu a ai duka kadarar duniya ashara marati kai ba ka da alheri sai da kowa ya fita daga wutan ba kai kana nan amma duk da haka da rahamata da falalata je kana ba ka ninkin duniya sau goma a gidan aljanna wannan shine matsiyacin dan aljanna karshen matsiyacin dan aljanna ke na wanda ninkin duniya sau goma yake da ciki ba ne mu ce ai ta ibada to ita ne Allah tabaraka wataala ya bashi yankin duniya sau goma hadha aqallu ahli jannati dawlata wannan shine matsayacin dan aljanna shine wanda ba shi da komai a gidan aljanna talaka shine mai ninkin duniya sau goma
ومن يشرك بالله فقد ابتلى اثما عظيما Ima wa man yushrik billahi duk wanda ya hada wani da Allah duk wanda ya shirka da Allah fa kadintara wannan ya kago isman zunubi aziman mai girma ya kago ƙarya duk wanda ya ce akwai wani Allah bayan Allah wannan ya kago ƙarya ko ai shi kansa ya san ƙarya yake babu din na alika Allah wajen yake cewa shi dai yanzu da akwai wani Allah ba wannan Allah ba to shi dai wannan Allah dai ya zama dolo haka a ƙarfin sa har wannan Allah namu ya ta aiko annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu su dinga da shi ya ta aiko littafai ya ta aiko tauhidi shi gwanta Allah ya zubun yana ta kallo dai har yana kasa aiko dai ko guda ɗaya da ce da shi ai ba zai yi ko sarakuna guda biyu kuma kowa so yake ya mallaki abu eh ta aike ta ɗaya ta tsaya tsira ido ai babu ko kuma ana babu ma ba wani ubangiji sai Allah la ilaha illallah ba wani ubangiji sai Allah ashe duk wanda ya kago wani Allah ba Allah wato wannan ya kago wato zunubi ya kago ƙarya ya kago da wannan ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من wannan sarar الكتاب lazina da kuna an kusa
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم a nan tara ba kai zuwa bane illa lazina zuwa wa'annan da zakuna an fusa mun suke tsarkake kawunan su wa humul yahudu sune yahuda hadhihi ayatu wannan aya ta sauka fi huyayyi in akadab cikin huyayyi dan akadab da yahudan nan wa ka'ab bin da sharafu da ka'ab dan da sharaf yamda hali nafsai kuma suna yaban kansu bi qauli bi in su zo ga manzo Allah ko ya aita kirari gaban annabi eh ga mu yahuda na hanu abna'ullahi da ayan Allah sun zo wa atibba uku ga masoyan Allah har yau da yahudi a kan wannan yake sha'abullahi al-muqtar wai su ne ya'yan Allah da Allah ya zaba kuma wai Allah ya saukar musu a cikin littafin su amma sha'aban ƙarya ce su kashe kowa su launa da yahudi ya kashe kowa shi ya rayu da haka gashi nan sai su kashe falastini dubu ba komai amma da an kama da yahudi guda ɗaya duniya da ta ji ana faɗa a labarai ai an kama isra'ila ba ku kashe shi aka yi ba kama wa yakin labanan da aka yi gaba ɗaya na 2006 na yakin soja biyu kawai wai dan labanan ta hezbollah sun kama soja guda biyu amma isra'ila nawa ta kashe to su a ka'idar allah ya ce su kashe wai kowa sun zauna lafiya laisa alaina filin yi na sabilin mu ci kuɗin da balarabe ba komai ba ne mu kashe balarabe ba kowa ba ne wannan shine akidar da yahude allah ku ce ƙarya kuke allah bai san wannan magana ba da ya zo fita kirari na hannu abu na'ullah da mu ne yayan Allah wa ahibba'uhu mu ne masoyan Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wai baka gama su irin wannan magana bane balillahu yi zaki man ya sha ce ne ƙarya kuke Allah shi zai faɗi babba ki shiru Allah shi ya faɗi nasa balillahu yi zaki man ya sha Allah shi yake tsarkake wanda ya ga dama yi tahiru Allah shi yake tsarkake man ya sha wanda ya ga dama bil iman da imani kuma ya faɗa inna akramakum indallahi atqakum kaga Allah ya faɗa ko wasuhin wala yuzlamuna fatila ila yin suna ba za a tauye musu wani amalin daga aikin su fatilan daidai da farin zaren nan na kallon dabino dabino bayan wannan naman na dabino ko za a ga wani farin zare wata farar riga ta rufe kallon nan shine fatilu wai Allah ba zai zalunci kowa ba ko da wannan zaren ma na na na dabino din nan ba Allah ba zai cuce ba zai zalunci kowa ba kadara fasalatin nawati wato gwargwadon wannan ɗan zare na jikin kallon dabino din nan unzur kaifa yaftaruna ala allahi alkazib yanzu duba kai mai dina imamaki mana duba mai dina Allah yana Allah yana cewa kowa ya duba ya ji da annabi Muhammadu ake sallallahu alaihi kuma duk da mu kowa duk wanda ya karanta Qur'ani ma da shi ake Allah yana cewa kai kai mai dina kai sai yardaruna Allah ya kike kago Allah irin wannan ƙarya wasu Allah bai faɗi wannan wasu Allah yanzu ko shugaban ƙasa da ya ce kabila kaza ta tafi sai ta kawo da ta ga dama a cikin ƙasa ta na yadda ƙasa ta zauna lafiya tana ta bari Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa'annan mutane ku tabu ku ta'awala da ku ayana ne wasu yana ne na yadda ai haka juma da al'abne ji na ji Allah ji kun ji na ka ji Allah duk mun ji tabaraka wa ta'ala sai hakuri Allah duk mun ji kun zu duba ne ji na mutu ajiban kai mamaki kai ka yarkaruna Allah ya suke kadawa Allah irin ƙarya to an kadawa Allah ƙarya kuma sai ba kai ka yarkaruna Allah ya suke kadawa Allah ƙarya irin wannan bizalika wakafa bi isman mubina kariyan nan da suka yi ta isi zunubi a sarari ta isi zunubi a sarari a tsagawa Allah irin wannan alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bizikri wattaguti wa yaquluna lillazina kafaru haula'i yahdi min allazina amanu a sabila lantana ba kai duwa ba ne hanyar kuma ka yi mamaki su dai waɗannan mutane guda biyun nan kai duba dai ilal lazina je qur'ani da tija ne yubi dai waɗannan mutane an san su an san sunan su an san kuma amma dai Allah ce mutanen nan dai su din nan dai saboda akwai da yawa ma masu irin halin su kuma faɗan sunan su zai jawo kuma su daɗa tunzura su daɗa yin abubuwa Allah ta baraka kai duba mana illa allazina utu nasiban zuwa mutanen nan da na ba su wani rabo min alkitabi kuma duk da wannan lalata fa su Allah ya ce na ba su wani rabo na littafi su ma na ba su ɗan rabo na littafi jibril mutanen da na ba su wani rabo na littafi ma yuminuna bil jibti amma sai ya gaci sun je sun bar littafin nawa da cewa su ɗayan Allah ne da su yahuda sai da sun je sun yi imani da gunkin mutanen makka yuminuna bil jibti sun yi imani da jibti na mutanen makka wa tagut da gunkin mutanen makka nazalat wannan aya ta sauka fi ka'abu bin lasharafi cikin ka'abu dan lasharafi din nan shugaba ne na yahudu wa yayi bin akadabi da biyar kan akadabi هم رؤساء اليهود سنة شجبان يهودا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عندما قال الله يزو مدينة المنورة من حسك آهد الرسول فيني القول دم الله أنه لا يحاربونه بأس يأتي النبي ذا ولا يحاربهم شما من قال الله بذي يأتي سبا وإذا وجدوا قضية إذا وانا أبيتاسو فحتاجوا للمساعدة دفي أن يتيركوا يساعدهم المسلمون النبي دا مسلمين لا يتيركوا إذا وانا أبيتاسو مسسوا النبي ذا يتيركوا وهم يساعدون المسلمون سوما وانا ابيتا سو مسلمي ba shine wasiƙan nan ta zama lafiya da aka ba a farkon zuwan Madina suma an abiyata so manzo Allah za su taimaki annabi kadiyati kamar musulmi ya kashe wani zai ba da diya ba kuɗi to za su iya taimakon annabi a baya su ma an diya ta hau kansu manzo Allah zai iya taimakon su da diya wani hannun ta da makamancin ta falan ma ja a yau mu fadiri yayin da ranar badar ta zo Allah ya taimaki manzon Allah da musulmi wanda sarar musulmi na musulmi suka yi nasara kalu ta wayannan wasu mutane suka ce haza huwa nabi wallahi da gaske ne annabin ne kuwa kaga Allah ne ya taimake shi abada huwa nabi allazi zikira fi tawrat shine wanda aka faɗa a tawrat din wa akadu ahadaw su so suka fara kullu wannan alƙawari ya abul qasim lalle kai ne annabin nan ga Allah ya taimake ka abada duk mun karanta wannan to mu ƙara kullu alƙawari a zauna lafiya ita nan wannan ma da yawan uhud da ranar uhud ta zo kuma fil qabil shekara mai zuwa suka ga abin da ya sauka a bayan an saba maganar manzo Allah din nan ko musulmi an musu kace kace ayu sai suka ce hazal ladhi wa qatil muslimina wannan abu da ya samu musulmi kai muna shakka wannan ba annabin nan da aka faɗa ba ne ya za a yi annabi a yi haka lan na dare hal haza huwa annabi ne shi ne annabin nan ne allazi ya fi fi akirin zamana wanda aka ce zuwa kasan zamani amla har ko ko ko ba haka ba to amma kuma wayan suka warware alkawari annabi ya ba ya ladabtar da su ranar kandaku kurai da gaba daya aka ce ta to sai suka ji haushi fara kiba jama'atin sai wata jama'a min ta tashi ta tafi ila makka zuwa makka su da huyayyutin da shi ka'ab bin al-sharaf suka zo maka wa qalu li abi sufyana suka ce da abu sufyana na ta'ahadu ma haka abu sufyana mun amma da hannu da kai na mai maganin mutumin kaman mutumin nan da yake garin ku ba za ku iya maganin sa ba ku kadai laraba mu ma yahuda mu kadai ba za mu iya maganin sa ba to mu da ku a hada hannu da karfi ai maganin sa mana ni maganin sa ala kitabi muhammadin abu tahakin muhammad qala lahum sai abu sufyan ya ce la amanu kun ba yahuda ne ku bane ne ai ba zan amince muku ba ku din nan ku za ku zo ku ce mun yaki muhammad da ku la amanu ku ba zan amince muku ba la'annakum ahlul kitabi ku ma ai kun ce mu ma kafirai ne ku ne musulmi kuna da littafi kuma shi ma muhammad ya ce na da littafi wa huwa sahibu kitabin ku kuna da littafi muhammad ya da littafi to ya zan yin haɗu da ku in ce zan yaki mai littafi ku je ku yi mana yaudara ku gudu ku ban mu ba zai yiwu haka ba huwa aqrabu ilaykum mimma ai yanzu Muhammad ya fi kusa a wajen ku da mu qalu la suka ce a kai kai ba haka bane Abu Sufyan ba haka bane huwa ada ada ina shine mafi makiyan mu ku ai zaman lafiya ne wani haribu ma akun ma hadin maganin sa qala ma Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya ce la qabal minkum ba zan karba ba illa an tasdu li sanami sai na da kun yi sujada ga gunki sannan na san daga ta kuke wannan abu ne sai ina gunkin yake wannan magana hallaka gaban Yahuda ne yanzu suna rubuta yana daga cikin abun kunya da malaman Yahuda suka zamanin manzo Allah. Wannan hatta Yahuda namu ne yanzu na zamanin sun tabbatar da wannan kisa. Ne Muhammadu Rasulullah da rida shi ya kawo wannan kisa sun sun tabbata. Har Yahuda sun sa suka ce ina gunki sai ce ga cikin nan da al'adu sunan su ne da manyan gumakan maka. Cikin shi la. Shi kenan suka yi sujada. Ba da su. wayannan malamai ne Yahudu suke sujada jinjin su wa tagutu wa hum ulama duka su malamai ne sun san littafin su hasadan amma hasada ce ta kai su ai dai maganin annabi ai dai maganin za a musulmi ya san wannan abu mai kyau ne ya ga amma dai zai so zai iya lalatawa ya komai ya so ba don komai ba yiwu malamai ne sun san da komai amma saboda suna haka da manzon Allah gara ma su wa gunkin sujada wal musulmi da musulmi qala lahum abu sufyan sai abu sufyan ya ce har yanzu akwai shakka a zuciyata yanzu dai bari in gaya muku addinin mu ne gaya muku na muhammadu fi hukunci ne a arzu a arzu alaikum zan bujuro muku dini addinina wa arzu alaikum dina muhammadu zan gaya muku addinin muhammadu wa antum ahli kitabin ku ma abota littafi ne ulama malamai ne ta hukumu na bayyana naku hukunci tsakanin mu bayyana muhammadu da muhammadu hal nahnu afdalu minhu dinan mu muka fi shi addini ne au huwa afdalu minna dinan ko ka shi yafi suka ce da Abu Sufyan to muna ji faɗi sai Abu Sufyan ya ce mu din nan bari ku ji na hannu na skill haja mu muke tayar da alhazai in sun zo maka ɗaya kenan ko wannan tsaro sai da mu muke ba ba ko abinci wannan fukul ani in mun ga mutum ba shi da shi ana bin sabaki sai mu biya masa to ko to kun ji mu bari kuma ku ji Muhammadu wa Muhammadu shi ko Muhammadu ka sa'ar rahima shi ya yanka zumunta da mafi da su kwashe su ba da abu da biyu wata alherin nan da annabi ya zo da shi ya zo da koga shi ya yanke zumunta wa muhammadu ka da rahima shi ko muhammadu ya yanke zumunta wa fara alharama kun gama ai ya fita ya bar garin annabi ibrahim ya bar harami ya fita ba wa ata bi dini ya zo da wani addini mukalibul dini abu ya saba addinin iyayensu to kun ji shi kuma abin da muhammadu ya to mu da shi waye akan gaskiya kalu sai suka ce an tun a ku mana ku mana abba ga mai shayar da alhazai mai ba makoci mai kaza kaza an tun ku wannan ma hatta yahudan zamani shine da an yi wannan abu wasu suna cewa yana daga cikin abun kunya na tarihi wanda yahuda suka ajiye wa duniya su ce addinin attaura addinin injila ba gaskiya bane addinin bautar gunki shine gaskiya ta gaya abu safiya wannan wannan hasu sun tabbatar da an yi wannan to mukalifin liji na azar suka ce antum a hada kabilan ku kuka fi shirya min muhammad daga muhammadu dinukum a hada min dinin muhammadin addinin ku na bauta gunki ne ya fi addinin muhammadu shine allah yake ba labari alasar lalazi na utu na fiyamin likita yi mina bijiyutu wa tsagu su ya kula lalazi ya gaba ha'ula ya hada min lalazi na amanu sabila shine za a fasara ga baki da allah ya kiyaye mu fatiha da salatin fatiha اللهم صل على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين